فاتحة ثلاث الفاتحة وكتبنا له وكتبنا له إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم باترك على بسم الله شكرا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها توريث دار الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اذن لنا بهذا المعذر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر وكتبنا له بالألوان sai muka rubuta wa annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin allunan attauransa wa katabna lahu fil alwahi muka rubuta masa cikin allunan attauran nan al alwahi taurata allunan attauran nan wa kana min sidril jannati ta zamanto ta magariya aljanna ce ta magariya aljanna ce ko don haka almajira ka an ce a siyo allan allan allan kirya ne ake sa ko allan magariya to ta zamanto ta magariya aljanna ce au zabar jadiha ko kuwa ta zubar gadin aljanna ce murjani ne na aljanna to da shi aka yi allan au zumurrudiha ko ta zumurrud ne duk dai irin kaya ne na duwatsu haka na aljanna to kila da su aka yi allan sab'atun allo ne guda bakwai au asharatu ko allo ne guda goma min kulli shay'in sai muka rubuta mar na kowane abu ya tafi ilaihi fi dini da yake bukata a cikin addini duk abin da yake bukata a cikin addini na daga shari'a mun rubuta wa annabi Musa alaihi salatu wassalam mau'izatan wa'azi ne wa tafsilan da rarrabewa ta dinan bayani ne da kulli shay'in da kowane abu kulla sai mu ga masa muqaddaran abun gargadawa fa kun ha bi quwwatin kalki wannan littafi da karfi bi jiddin da kokari wa shahadin da da kai mutuka cikin kokari ka ba da iya kokarinka cikin wannan littafi wa murƙau maka ka hori mutanenka ya kuzo su rigiri a hasani ha da mafi kyanta ta uri sun daral fasikina zan nuna muku gidan fasikai shine misira wato gidan fir'auna kenan zan nuna muku gidan fir'auna wa asba'u da mabiyansa iya misuru ita ce misuru bi ta aka biro biha don ku yi izina da ita ba wai har yanzu kuma tana nan gida su ta fasikai ba saboda ga fir'auna da suka zauna zan nuna muku gidan fir'auna ma'ana ita ce misira ko kuma barisa kama kala sabiyun bishiyar ya ce kamar yadda an je wani taro a maroko duk ga turawa da yake kasan maroko waje ne masa wayewa saboda da ka tsallaka kuma za ka shi kasar turai spain da kuma an zo taro da musulmin da kiristoci da komai da sai wani bature ya ga shehu lamin yana tare da shehu ya ga shi ne ɗan ƙaramin yaro a ciki da bari ya ɗan kure yaron su sai ce kai yaro ina so in tambaye ka sai ya ce sai muka tsira ido idan yaro bai iya ba mu kuma manya mu karfa sai muka tsira ido sai shaulam ya ce masa me ya kake so ka tambaya tambayi sai ce ku ga ce qur'anin ku komai akwai a ciki sai ce sai ce a ba na ga wata ƙasa mai girma babban ƙasa ke gida shi dan faransa amma qur'anin ku bai faɗa ba sai ce wata ƙasa ce haka sai ce paris man babban faransa wasan ta turawa sai sai daga ta ya faɗe ta sai ta yana faɗe ta sauri kun darar fasiki zan nuna muku gidan fasikai in sa shi yace bukari ta darar fasiki na kusala ko kuma ikon Allah haka ne yau ba fasikanci ba wato shirme irin na Faransa kowace ƙasa tana yin lalata wai amma ita Faransa sai kaga ana ta yaɗawa a labarai yan majalisa sun sa hannu yan irin wannan aure na jinsi din nan maza nasu daban na mata nasu daban ai ga dai zaka yi taji ana faɗa a labari banda faransa ba kasar zaka ga ana faɗa wannan kowace ƙasa ma tana yi amma a koyi ita ce dai fasu ƙaya kawai sai ta nuna abin da a sarari to Allah ya ce sauri kun darar fasikina zan nuna muku gidan fasikai ai ita ce misiri ita ce misira gidan fir'auna dan na halaka fir'auna kuma yanzu ke kangwayen gidansu duk da baki ɗaya سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض bi gairi laha zan juyar da an ayatiya da ayoyi zan juyar an ayatiya ga barin fahimtar ayoyina da wane ne zan juyar da ayoyina ga barin wa'annan da allazi ne ka kabbaru ya fil ardi wa'annan da suke yin girman kai a kan ƙasa bi gairi laha ba da gaskiya ba da an akazu lahun shine in ta da su fala ya tafakkaru na fiha ba za su kintini a kanta ba ko ya suka ga ayar Allah ba za su tafakkuri a kanta ba imma su tafakkuri irin na malamai da ka ga abu ya tunatar da kai Allah ba dan Allah ba wai sai ya wani imma su tafakkuri kuma irin na arifai din ma kuma su gani kuma ba kowa ma sai Allah shi da baki ka to su wato masu girman kai ba su samu wayannan tafakkurai guda biyu ba lamma qala bi jittin yayin da Allah ya ce Allah Musa ya karbi wannan Qur'ani da kokari wasu hadin da ba da kokarin sa dai nuna tarakin ba da sakaci ba da saki ba da sakaci ba wa kasalin ba da kasala ba alimna sai muka sani annal ilma cewa ilimi la yaki ilimi baya zuwa illa lil mujid sai mai kokari ba wanda zai samu ilimi sai mai kokari bi mashakkatin sai ka sha wahala sannan zaka samu ilimi amma in dai kace da hutu zaka samu ilimi to ka kale shi zaka samu komai ba wai shi ilimi idan ka bashi dukkan ka sai zaka dan kadan amma in kace na bashi dan kadan to kowa ba zai baka ba to dole sai an sha wahala bare yaro dole yaro sai ya bar hutu sai ya sha wahala kuma iyaye su taka ɗan ɗan ƙanana ƙananan nan kafin su girma kafin iya kafin yaran su girma su san sun balaga sun waye to iyaye su taka su don su iya karatun a wannan lokacin dan sun girma kuma shi kenan ba wanda zai iya zai ba wanda zai iya taka su to kuma kai in ka girman kai kanka wato ya mallaili ka san ilimi dai bai samuwa da wasa dole dai sai ka ɗan sha in dai kana so ka ji daɗin ka so fa to dole sai ka sha wuya kana yawo to don haka muka san ashe ilimi bai samuwa illa lil mujiddi sai mai kokari bi mashaqqatin da wahala sawa'un daidai ne tasbihu wannan ilimi ne da ake tsururuta wanda zaka dau littafi ka je kai ko wanda zaka ta karatu ne haka haddace Qur'ani ko kai kaza da zaka samu sai da sai da wahala awwa habiyu ko ko wannan ilimi na ma'arifa ne wanda neman sa ake shi baiwa ce ta Allah amma kuma sai ka karbi wani zikirai ta yi ta yi sai kai ta kai da kawowa zawiya sai ta kai da kawowa hadara kai waye kai ta yin kokari sannan Allah ya gada wannan ilimi na ma'arifa a cikin zuciyarka to duk ilimin din da ba a samu da wasa ko na wato wannan littattafai din ma dai kuma ko na ma ma'arifa din ma duk da ba a samu da wasa ba ai ko arziki ne yau ba haka kai za ka kwanta ko ka ce ya zo ba sai ka yi nan ka yi nan ka yi nan ka yi nan ka zama kamar mahaukaci kai ne gona kai ne ina ne kai ne kwatano kai ne lagos kai ne ina ne kai ne faransa kai ne america haka za ka dai ba hutu dai to da haka ne za ka in ka yi wannan to sai ka samu suke cewa ya kadar jiddi tukta sabul ma'ali wa man talaba al'ula sahiran layali ya kadar jiddi da gwargwadon kokarinka tukta sabul ma'ali za ka noyi girmama girmame in kana son girma to sai ka yi kokari wa man talabal ula din mai son ɗaukaka fa hirar layali ya babbaci ya hore darari to ka ta tafiye tafiye ta kai da kawowa neman arziki ya sai a in ma ma'arifan ne ta kai da kawowa hazarori ya ta abubuwa yanzu yanzu sai ya samu ana sha'ir wannan mawaki ne yake faɗa to yake cewa wa man talabal ula fi gairi izin a ba al'aura fi talabil mahali wanda ya nemi wato ɗaukaka ba a cikin girma ba to na ya tozarta rayuwarsa domin arada in mai so an ya hasuda ya yi noma in mai so ya girbi hatsi la budda lahu an yabzura ai sai ya shuka zai girba ko inda idan bai yi shuka ba ai ba zai girbi komai ba zai je ko yana cewa lokacin girbi yayi zan je in girbi hatsi na amma shi ba zai girbi komai ba arraja'u kauna kace ina kwaɗayin kaza ina kwaɗayin kaza ma ƙara na amalu idan aka tana yin wannan aikin to lalle an san Allah zai ba kana kauna wannan abin kenan wa illa in ba haka ba fa umniyatinka kawai ka dai wato ruɗi ne kake wa kanka wa hadisin nasu wato hirar bacci ne kai kake wa kanka ba wai aikin kake ba kawai kana yi wa kanka hirar cewa zaka samu zaka samu kaga yanzu idan ka zauna kana yin hadisin nasu sai ka dinga ganin ga an na samu miliyoyi ga na yi gidaje ga na yi motoci ga na yi kaza kaza kaza har da zaba ta kwashi daga kanka kamar abin ya faru sai ka gama tunanin awa ɗaya awa biyu kawai sai ka dawo kana nan dai zaune inda kake kana nan da su da ka shige ka kamu kasuwa ma kila ka samu ɗan ko biyu ma ya isa to kana nan inda kake ko da ka shiga ka tuko ko zan zama babban malami zan zama kaza zan zama kaza ko zan zama babban arziki kaza kai ta dai tunani kai ta dai tunani kana nan zaune sai ka gama tunanin ko shekara nawa za ka je sai ka dawo ka tarar da sai dai kana nan kwance kan matashi da tashi ma kai kai dan wani abu ma da ya fi ma da tashi kai kai dan wani abu da ya fi ma la budda bil jiddi ba makawa mutum yayi kokari wal ijtihad yayi kokari kwarai da gaske to Allah ya ce asrifu an an ayatiya zan kautar da barin ayoyi na suwaye zan kautar da su allazina yatakabbaruna fil ardi wanda suke girman kai akan kasa girman kai ba shi da amfani kwarai da gaske bigairar haƙƙi ba da gaskiya ba wa in yarau kulla ayati la yu'minu biha in sun ga kowace aya wa in yarau kulla ayatin idan ko da sun ga kowace ayoyi namu la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabila rushdi la yattajizuhu sabila ko da sun ga hanyar wato shari'a wa in yarau sabila rushdi ko da sun ga hanyar shari'a dariqar rushdi hanyar shari'a alhuda shari'a allazi da'a bihi min indillahi wanda ya zo da shi daga wajen Allah annaba suka zo da ita daga wajen Allah ko kuwa magadan suka zo da ita daga wajen Allah la yattajizuhu sabilan ba su rike shi tafarki ba ya tuluku su bi shi wa in yarau sabila ghayyi yattajizuhu sabila idan ku suka ga sabilar gai hanyar balalu hanyar bata yattajizuhu sabila wannan za su rubi ita ce hanya ita ce hanyar da za su bi ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين wanda ya ja wannan jiya hankali ne abu mai kyau ka gan shi shine mara kyau abu mara kyau kuma ka gan shi shine mai kyau zalika sarhu wannan jiyar da hankalinsu da muka yi dinnan me ya jawo haka bi annahum kazzabu bi ayatina domin su sun karyatar da ayoyin mu su mutanen fir'auna dinnan da kuma duk wanda ya kori da su dinnan wa kanu an haga bi suka zamanto maraukana ne gabarin ta ta kaddama misluhu irin sa ya gabata والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرته حبطت أعمالهم والذين كذبوا كذبوا أن دفع قرية هذه آياتنا دعاوهم ولقاء لا كرة تحت والله رأس كما ما بلا أتاش بتلك باكي ديما كوكو سنسان لا أتاش سكين عيش الله رأس البعث تاشن كاما وغيره دواننسا حبطت أعمالهم بطل الأيكن ستاقاش تلك باكي دا ما عملوه في الدنيا duk abin da suka aikata shi a duniya min kairin na alheri kasilatin rahimi kaman sada zumunta wasa da katin kaman yin sadaka fala sawaba lahu fihi ba lada a gare su a lahira li adam shafi saboda rashin sharafin sa shine musulunci amma kuma duk za a saka musu a nan duniya za a ga turawa sun fi kowa jin daɗi sun fi abu to kuma za a ga suna da wa'yansu ɗabi'o'i masu kyau daga Allah fi kulubin lazina taba'uhu ra'afatan wa rahama suna jin kan za ka ji wata rana ta yan adam wata rana ta masu ciki wata rana ta yara wata rana ta dabbobi sai haka yi ranar dabbobi har sai wani abu da baka tuno ma yadda ma ana faɗa wai yau ranar ka ne to kuma dabbobi kaza a dinga kirkinta su dabbobi kaza sai ga mutum ya kudin ta gaba ki dai ya ba wata magensa to haka ai tausayi duk ya kare a nan wajen ko kuma yanda suke jin tausayin ƙananan yara yanda suke jin tausayin mata yanda dama kare dog face tukun kare za a ake fara jin tausayi shine gaba tukun to daga kare kuma sai ƙananan yara ƙananan yara daga ƙananan yara sai mace kuma daga mace kuma to kuma sannan kowaye to kuma duk irin wayannan abubuwa na sada zumunta da wannan abu ko a ce za a taimaki wato talakawa za a taimaki a wasu da wani mutum ya taho ma ya zo ya shiga ma kasashen afirka ma inda ma kai an ce gare ka zauna za ka iya zauna ba yana taimako yana yin wannan to duk irin wayannan abubuwa da suke Allah zai saka musu duk a nan duniya duk za a saka musu da saboda ba su da sharadin la'ira shine la ilaha illallah duka baki daya to kai kuma kake ce kana da la ilaha illallah ba za ka yi wannan alheri ba ito gaskiya ne kana la ilaha illallah ka shiga aljanna amma kango ka shiga me ka gina ba ka gina komai ba ka gina kango ne kawai zaka je gida ne gashi nan fanko kawai kila ma ba dakuna ba kawai a kai ka wani fili ɗaya a ce to yi nan zauna la ilaha illallah ta shigo da kai nan ba ba inda za ta shigar da kai za ta shigar da kai wuta ba ba kuma me ka gina ba ka gina komai ba to na za ga mutum yana cizon ya yana ina ma ya yi aiki to kowa dai ya yi aiki duk da baki daya to aikin su ya zube su wa'anda ba su da la ilaha illallah nan أن يجزون إلا ما كانوا يعملون ai ma yi su zauna ba a saka musu ba illa jaza'a sai sakamakon ma kanu amaluna abin da suka fi kasance suna aikatawa min takazibi na da karyatawa wal ma'asi da sako واتخذ قوم موسى من بعده من وليهم عجلا جسدا له خوار shikenan bayan wata gaza kawun musa sai mutanen annabi musa kuma bayan ya tafi karɓo littafin nan kaji an tafi karɓo musu shari'a to bayan annabi musa ya tafi karɓo musu shari'a din nan wata kaza kawun musa min ba'adi sai mutanen annabi Musa suka riƙa bayan annabi Musa min ba da zahabi ila munajati bayan ya tafi ganawa da Allah sai suka riƙa min hulli na daga kayan adan su sandagan su sarƙoƙin su da gwalagwalan su da munduwoyin sarƙo wato awarwaran su na zinare da munduwoyin kafa su duk gaba gida sarƙa kafa ita ake cewa munduwa ta hannu kuma a ce awarwaro duk waɗannan kayan ado nasu allazi ta'aruhu min qaumi fir'auna sun aro shi ne daga mutanen fir'auna bi illatil ursi suka ce za a yi biki lokacin da za su fita to sun riga dama in bani isra'ila za su biki to kuma sai a je da ayyo hayar kayan ado na mutanen fir'auna duk gaba gida to sun yi irin wannan hayar kayan ado kenan dama malul harbi ne kudin abokin yaki ne to kuma Allah ya yi izini a fita to kuma duk suka fita da shi to baki inda sai ya zamanto wajen su to bayan Allah halakar da Fir'auna kuma annabi Musa ya tafi karo musu wannan aike nasu to shikenan sai shi Musa Samirji ya kare wannan kayan abinci duk ku kawo shi nan ya kare shi sai ya kera musu ijilan dan maraki da shi aka narka wannan zinare duk gaba ɗaya aka gina dan maraki na zinare saka hulahu sai ya kera musu ya musu gursuleti ya kera musu dan maraki yin da gare shi waye wannan asami shine Samiri Musa Samiri jasadan ya kera musu jiki dan maraki ne jiki lahaman wa dama gashi sai jini ya samu a jikinsa da nama lahu kuwarin yana kara ma yana irin kara ta dan maraki bo yana kara to shi musan sami ina kamar da za a zo kissan sa shi jibril da alaihi salam malaika jibril ya rene shi kar mu riga to lahu kuwarin sautun yisma'u bihi in qalaba kazalika kaga zinare ne da abu amma kuma gashi ya juye ya zama jini da nama amma kuma na zinare ne gashi ana gani yuwafi istirabi me ya kawo haka saboda musan samir ya sa ƙasar kafar dokin jibril alaihi salatu wassalam dokin da jibril yake hawa cikin da ya saka sai ga wajen yana numfashi to shi kuma musan samir jibril ya rene shi ya san to wannan ƙasa da take numfashi din nan idan aka kera wani abu aka zuba ta a ciki to zai yi rai kaga ma'anar bani isra'ila za su zo fita wannan kere-kere kenan a yi rediyo a sa mata batir a yi waye duk gashi nan abu ne mara rai gashi nan kana kallon sa a ran da ka zo na shu shu sai ya kama rai kuma yana ta magana yana ta wani abubuwa ai har yau samirin yana nan yana ta aiki gashi nan to ko yawzu istirajin lazi aka zahu min hafirin farasu jibrila ya riki kasa ya sanya kasa allazi allazi wannan da aka zahu ya rike shi min hafiri ta kofatan tsarasu jibrila dokin jibrila alaihi salatu wassalam shi fa mihi sai zuba a bakin wannan dan maraki na zinare fa inna asarahu alhayatu shi duk inda dokin jibril ya taka rayuwa ne malaika jibril alaihi salatu wassalam shi rayuwa aka tattare masa gaba ɗaya sai aka yi masa doki yake shi akan rayuwa yake rayuwa yake shi akan rayuwa yake shi doki ne yake kansa alaihi salatu wassalam to duk inda ya taka masa sai ga wajen ya rayu yana yin numfashi to wa ma yudau fi shay'in ba za a tsora wannan kasa a wani abu illa wahayya sai yayi rai kana banu isra'ila la yamlikuna shay'an banu isra'ila basu mallaki komai ba wa kanu idza waqa lahum ursun idan wani angwanci ya faru a cikin su ista'aru min al-kibti sai su aro haya daga wajen kibtawa al-hulli bandagai wal hulal da kayan ado sai su aro zinarai da kaya masu kyau a zo a yi biki a yi komai sannan su mayar musu babba da kuɗi fasta aro min guliyin kafi sai suka aro wayannan kayan ado na kin tsafin nan da ursun sabi da wani angwanci kana bihin da yake cikin su falan ma mazal ursu yayin da angwancin nan ya kare a halaka Allahu likin sai Allah ya halaka kin tsawa Allah yake ai tafiya cikin dare nan da nan aka tashi to fa bakil hudiyu wannan gwalagwalai sai yawan zuci aidiyin a hannun su bani Isra'ila falan ma zahaba Musa ilin miqati yayin da Musa ya tafi wajen alƙawarin ganawa da Allah ya da shi ja'a samiri sai samiri ya zo wa kana mauludan min waladin zina shi uwarsa ta yi cikin sa ne na zina to kuma fa kafa ummuhu min an yu'ayyiruha sai uwarsa ta ji tsoro an yu'ayyiruha kar su aibanta ta fa zahabat bihi ila al-falati sai ta tafi da shi daji ta je ta yadda shi da ta yi kai ta je ta yadda shi wa alqatu fi magarati ta je ta jefa shi a wani kogon dutse fa arsalallahu jibrila yarzuhu to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan kan wata fitina lokacin halakarsa da ya zai kenan zai halaka mutane da yawa sai Allah ya ko mala'ika Jibril ya zo ya shayar da shi ikon Allah sai Jibril ya zo ya shayar da shi bil madaraka a wannan kogon dutse fasara Jibril yurzi'u mala'ika Jibril shi ya zama yana shayar da shi hatta kabura an musa sami ya girma kaga ai yanzu zai san ubansa kenan wannan bai san kowa ba kai Jibril to yanzu shi ya zama yana ganin jibril ya gane jibril alaihi salatu wasallam duk abin da jibril yake ciki ya san saboda shi ya tayar da shi a taka zura ismuhu musa sunansa musa huwa samiri ne shi ne samiri to kaga yi ba Allah na kirkin ma sunansa musa wannan na banzan ma sunansa annabi musa alaihi salatu wasallam sunansa musa sannan wannan samiri din nan sunansa musa shi ma dangin annabi musa ne duka ba da to falan ma kabura yayin da ya girma kana kafiran kafiri ne amma dai yana tare da annabi musa munafiki ne bai nuna ba Allah ma zahaba Musa ila miqat na Allah sai hakuri yanzu yanzu an gama an halaka daga ana ga wani kwai Fir'auna a cikin gida kuma wanda ya kuma wancan ya ma ya kullo ka gani ko to shikenan yayin da annabi Musa ya tafi miqat shikenan zahaba Musa ila miqat annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tafi ganawa da Allah ata idan nisa shi sami sai ya zo wajen mata wa qala lahunna yace da su al-hulli allazi asassunna min al-kitab duk kayan adam nan da kuka karɓo daga wajen kimta laisa halala ai ba halal bane kun karɓo kenan aka ce ayyo hijira din nan kun ga yanzu mun yi hijira yanzu duk kayan haram da duk kawo suna duk kawo kaji da wa'azi za a zo da wa'azi aka zo za a gama da su to bari shi mutum ya karɓa halatin zai yi da shi shi kenan duk ya kun kwace wannan kayan nan duk duk kawo suna ai kun ga ba halal bane duk gaba daya a juma'ahu indi zan haɗa shi a wajena asna'u lakunna zan kera muku da shi ma huwa anfa'u lakum abin da yafi muku amfani ai na ji tambayar da kuka wa mu tauka ta ija Allah la ilahan kama la umu aliha mu ma ka sanya mana ubangiji mu dinga mota ko to ku bari kawai shi ya tafi ku bari zan kera muku shikenan ha jama'a sai tara shi fasadahu ya kera shi ala suratul ijli abu za sura dan maraki wa akaza turaban min dama wannan kasa ta kokatan jibili tana nan kullu a cikin sa tana nan kullu yana jin ranta wa aka da turaba mai hafi da tsara su jibrila ya riki ƙasa ta kofatan dokin mala'ika jibril din nan jibrilu alaihi salatu wassalam jibrilu kana ya kabu faras alhayati shi mala'ika jibril ya kasance yana hawa dokin rayuwa inna allaha khalaqa almauta ala surati kabshi allah ya halicci mutuwa a bisa surar rago wal hayati ita kuma rayuwa allah ya halicce ta a bisa surar doki farasu to wa kana jibrilu jibril ya zama kullama arada safara duk in yi nufin tafiya ya kabul faras sai ya hau wannan doki allazi wal hayati wanda shine rayuwa nafsul hayati ainin samuwa shine ainin samuwa ko fahimar samiri to sai samiri ya fahimci min turbatu jibril da kasan nan ta kofatan jibril annahu ay yanda lahu cewa anna hadha faras wannan doki asru asru wannan gurbi na sa la yaj'al fi shay'in ba za a sa a wani abu illa wa sarfil hayati sai rayuwa ta yawo a cikin abu shi ma sai yayi rai ba kenan ko ta aka da tura ba hakir zalikal bar sai riki wannan kasa falan ma sagar ijila yayin da ya kera wannan dan maraki ja'alahu fihi sai ya sanya wannan kasa a cikin bakin dan maraki fasara ijila sai ya zama dan maraki ne jini da nama duk gaba ki na gwanni amma kuma jini da nama da komai ijilan lahu kuwaru har yana irin kuka na dan maraki lahu kuwaru kuwaru kuka na dan maraki da akuya ta ce a ce lahamiya'u ko kuma doki ne sai a ce lahu sahilu ko kuma jaki ne sai a ce lahu shafiqun kowane larabawa kowane irin kukan dabba akwai irin kukanta in na an kaka ne a ce lahu nu'abu in na gaggafa ne a surga lahu sarsaru kowanne dai akwai irin kukansa wannan kuwaru kuka ne na dan maraki kuka ne dan maraki shikenan sai gashi yana irin kuka na dan maraki kama qala Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa faƙal lahu sai yake da su haza ilahu kun to ga ubangijin yanzu wannan bai isa abin mamaki ba a kera abu na zinari amma ga shi irai kuma har yana kuka na dan malaki da kuka kuma shi kenan an gama magana kenan ya zama yana kuka na dan malaki sai ya gaya musu haza ilahu kun wannan shine ubangijin ku wa ilahu musa kuma shine ubangijin musa gashi ya manta shi ya tafi wajen wani ubangiji zai je ya bashi wani abu shi kenan wasaru ya abu duna wasu suka zama suna bauta masa ya tubu na haula suna kewayawa daura da shi da zakarsu da raye-raye kuwa ibadatu shi da ibadatu fadi zalika saboda haka harumar rakasu aka haramta rawa ga baki da idza kana musa allazi rabbahu jibril to kaga abu mamaki in dai ga musa da malaika jibril ya rene shi kafiran ya zama kafiri haka za irin wannan wa musa allazi rabbahu fir'aun musa da fir'auna kuma ya rene shi gashi ya zama nabiyyan mursala annabi abin aikowa haka za haka alimna sai muka sani da haka annal fadla cewa fadla bi yadillahi a hannun Allah take dai yusihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so zama dan gidan duk wanda kaga dama ka iya yin alheri ko dan gidan kafiri ne za su iya zama bawan Allah ka iya alherin Allah ya dace da kai Allah ya dace da mu kuma ko dan gidan annabi waye kai in ba Allah bai dace da kai shi kenan sai ka zama shirme ba wani amfani duk gaba gida kaga dai annabi Musa bin Auna ya rene shi amma gashi ya zama annabi mursali daga Allah amma shi ko wannan Musa Sabir mala'ika Jibril ne ya rene shi kaga da abin na hankali ne waye dace ya zama annabi ha aiko shi ai wanda Jibril ya rene shi shi ya dace ya zama annabi ma a aiko shi amma kuma lamarin Allah ba nan yake ba maka su bani Isra'ila sun zauna ya abudu na hazal ijla suna bauta wannan dan maraki 40 na yawan hakwana 40 kafin annabi Musa ya dawo mutakal 40 mutakal kwana 40 allati qaba Musa fil miqati wanda Musa ya yi a wajen alƙawarin nan yukallimuhu rabbuhu ubangiji yana magana da shi ba kawai abudu na hazal ijla suka wanzu suna bauta wannan dan maraki bi sababi ta sababin Allah lahu jasadan wai dan yana da jiki kawai kuma lahu kuwarun yana da kuka fakar kawai wai amma kuma ai ba su ga yana magana ba alam yara wannahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila shikenan kawai dan yayin jini da nama kuma dan yana zuwa kawai shikenan sai a bauta masa alam yara ba su gani bane annahu la yukallimu to ya musu magana man ba su ga ba ya musu magana ba dan mutum ya yi kuka kuma shikenan ya zama wani abu mamaki hira da shi mana gaya masa abin da kake so ya gaya ba su ga baya magana ba wala ya hadihin sabila kuma baya shirye da su ta farki fa kaifa yattakhidhu ilahan ta ya kaka za su rike shi ubangiji ittakhazuhu wa kanu zalimin sun rike shi ne kawai ilahan ubangiji wa kanu zalimin azalimai ne dai kawai ittikazi da haka ta tune suka samu abokin kasa kawai wa ba ushai'a sun dora sun dora lamari fi gairi mahallihi ba wajen dora shi ba ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد جلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من To الخاسرين shi kenan sai da aka gama ganawa da Allah da annabi, annabi Allah ya gama gana da annabi Musa kuma Allah ya ce to annabi Musa fa sai hakuri ga mutanen ka san mun fitalantar da su ko kuma inna qad fatanna qaumaka ga mutanen ka san kuma mun fitalantar da su wa adallahum samiri ga samiri sai ya batar da su kuma sai a koma aiki ya dawo sabo aiki ya dawo sabo aka ce izon Allah annabi Musa ya san da abin da Allah ya gaya maka gaskiya ne amma dai bai girgiza ba a nan wajen bai girgiza ba shi ke nan musa yanzu kuma alluna a taura sai da ya zo ya ga kuma jama'a kuma duk ma wai yanzu ba ma zancen annabta za a yi ba kaza ka yanzu wata sabuwar la ilaha illallah kuma cikin za a yi sabuwar la ilaha illallah ma cikin za a yi ai na nan musa ya watsar da alluna a taura duk ya gare da ya kuma ya ga aiki ya dawo ɗanye shi ke nan kuma har ya ji abin da aka yi har ya yanka ɗan marakin duk za a zo bakara ta faɗi wani har ya yanka ɗan marakin kuma ya ƙone shi ya ga ya ai aka sheke tokansa a teku to kuma ba shine Allah yake faɗa har suka ga an sheke tokansa a teku wannan ba su kida VIP yayin da dan malakin nan ya hada a hannunsu nadimu ai yayin da suka ci yatsun su nadimu sai suka yi nadama ala ibadati a fita wato bautar dan malaki su kida VIP abinda ake nufi da su kida VIP wato ya hada hannun ma'ana sun ci yatsun kenan sun yi nadama min al-af'ali daga wannan aiki allati ta fi haka zawa da ta zo haka kuma sannan hankalin su ya dawo shi kai ai lalle mun fasa kai kai kuma ai an fasa kai lalle dan sami ya bazar da mu bawan Allah na ya tafi neman wannan shari'a ga shi kuma ga to kuma nan da nan kuma sai sai na dama kuma duk ta kama wara au sai suka ga annahum qadallu lalle sun bace ba da ruju'i Musa bayan dawowa annabi Musa kalu sai suka ce la illan yarhamna rabbuna to fan ubangijin bai rahama a gare mu bai ji kanmu ba ربنا ubangijin mu yadda kullum na ta gafar kama yawan da kunan da minal khasirina za mu kan zamanto muna daga cikin tabaku ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني min ba'adi wannan ma raja Musa yayin da annabi Musa ya dawo kuma ya ga mutanensa cikin wannan abu ila qaumi zuwa mutanensa ga bubana sai dawo ya fushi ga biba min jahalin sai ya fushi mutuka fushi daga jahilci su dama annabi Musa ne fushi ne in ya fushi sai dai a matsa dan duk wanda ya zungura kuma sai mutuwa a kenan shikenan annabi Musa kuma fushi ya taso ba asifan mai tsananin bakin ciki shadidan hujun mai tsananin bakin ciki kala lahum sai yake da su da bare haruna ma da aka bar shi ne kalila yake da shi bi zama kalabtu mulimin ba'adi tir da wannan kalimanci da kuka yi bayana yanzu har kalimancin yake kai in ban ma jama'a lafiya kalau in dawo in zo in tarar ka lalata duk jama'a ka lalace haka me sa baka bi ni ba wallahi ka hakuri na ji tsoron kawai yan muminin da suka yi imani in kwashe su in taho wajen ka in baka san ka ce wato ka raba min jama'a ji ko me jama'a sai a ankula in ka yi wannan ya ce ka yi wa jama'a ta kaza in ka yi wannan yanzu ya zauna ciki ya haƙura an zo an ce ga jama'a ta lalace ita abin da na tsoro yanzu in na ɗan fashi ɗan mumina ke za ka yi a na ban fashi ɗan so wato daga har yanzu ka raba min kan jama'a ta biyu kenan abin da na ji tsoro kenan wallahi na zauna amma ba wai kan na yarda da su ba bisa turga bisa ya mugusta khilafatin wannan kalifanci kalattu muni da kuka kalifance ni ha a cikinta min ba adiya bayana bisal khilafati turga wannan kalifanci khilafatu kun kalifancin nan naku ta abuduna ghayra Allah ku bauta wa wannan Allah bayan tafiya ta a ajiltumu amra rabbikum yanzu kun ga sau lamarin ubangijin ku ne da zuwan Musa akan Musa ya fushi wa kana shadidal ghadab dama sun san shi fa mai tsananin fushi ne وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدعوه إليه وألقى الألواح نفس أن موسى يوافد علينا أتورا تسلك كريرة يدق باكي دي أداما أنا مرجاني وقوا نظم الرجل يكون Dike ne ya zubar da alluna a ta'a, saboda ƙanin fushi har ya manta ma ne a hannunsa, ya manta da tafan Allah ne ga sunan ba a hannunsa duk aka watsar da su. Alƙal alwa duk ya watsar da su alaihi salatu wassalam, gazaban dan fushi da rabbihi ga yaya za a yi haka kuma, yanzu kuma Ubangiji. Shi da ya tafi kuma a yi haka kuma yanzu a sunan su mutane irin wannan Allah. da baki ga fata kansara duk alluna kuma suka karere wa aka sabi ra'asa aki ya kamo kan dan uwansa hannun dama ya takumo gashin kansa hannun hagunsa kuma ya takumo jemin dan uwansa haruna kuma aka jawo shi bi sha'ari bi yamini wali yadihi ya riko hannun ya riko jemin haruna bi shimali da hannunsa ya turruhu ilayhi yana jawo shi kai haka za ka yi mafi mutu ya yi bishi dama haka za a gani ko in masu gashi ya jawo kuma gashinsa da da abu yana jan dan uwan nan nasa ya ban da shi ma annabi ne haka za ka yi mu yanzu haka na ban ma jama'a ta za ka yi mini gazaban dan fushi قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ala sai haruna ya ce masa ya bina umma ya dan uwa ta sai ya faɗa masa sunan uwa dan sai hankalinsa ya dan yi abu dan uwa ta fi tausayi kuma reshe na wajenta ya fi haɗuwa da tausayi ala ya bina umma sai ya ce ya dan uwa ta ya wanda uwan mu tsaya uban mu tsaya da kai to Allah ka ka yi tausayi na ya dan uwata na dawo Haruna annabi Haruna ya kira annabi Musa bai ce mai ya dan ubana ba dan nan da za a iya duka mata sai ce mai ya dan uwata ya san kuma in uwarsu tana kallo ba ta yadda da wannan ba ya dan uwata sallar su ban dan tausasawa ya zuna umma ya dan uwata innal qauma sa'abuni mutanen nan ba sun raina ni ka sani ba ni sun ga rauni na kai ma tsoron ka suke ji saboda karfin da Allah ya baka amma ni rauna na ni suke wa kadu yartuluna ni ba wa'azin da ban musu ba sun kusa kashe ni ma suka ce ma ban rufe baki na ga za su kashe ni kaji abin da ya faru
فلا تشمت بي
wala الأعداء ولا taj'alni ma القوم الظالمين wala tushmir biya da ada kaka farin cikar da makiyana makiyana ne wa'annan ga abin da suka yi min bayan kuma suka kana yin irin wannan sai su yi farin ciki kaka sa makiyana su dariya ana cewa Allah ya kiyaye mu dariyar makiya to ko mai makiyinka zai faɗa ya ta faɗa amma kar kai kuma ka aikata abin da zai ce to ba gashi nan ba ya ma dariya sai ya ce duk abin da za a ce mana mu yi aika faɗa ilimin Allah ya ishe mu a kai kuma haka taimaki makiya kakkar ka aikata sai to ai gashi nan shikenan dariyar makiya ta same ka Allah ya kiyaye mu a wannan addu'a ce babba mutum ya dinga addu'a Allah ya kiyaye shi dariyar makiya to fala tushmit bil a'da kaka farin cikar da makiyana kaka sa makiyana su yi min dariya irin wannan abu da kake mini bi ihana suka iya da wulakanta ni dinnan da kake kake yi haka wala ta ja'alni kaka sanya ni ma da qaumi zalimin tare da mutane azzalimai kafirai dinnan bi ibadatul ijli da bautar dan maraki dinnan fil mu'akaza fil mu'akaza cikin ruko wallahi ban bauta masa ba ga waɗannan mutane ma da suke tare da ni din na imani ba su bauta masa min kibin ka ne kawai dan kace mun dara ma jama'a duka ce mun raba ma jama'a shi sa muke hakuri kaga yanzu da kai ko kuma kai ka san yadda zaka yi raba da zaka in ma me zaka yi da yanzu kai ka san yadda zaka yi da jama'a ka hada dalilu wannan dalili ne ala anna safa al qalbi cewa tsarkin zuciya bi janibillahi wato a fadan Allah la yunatil gadaba lillahi bai hana fushi da Allah ba dan mutum yana da sanyin zuciya bai hana kuma an taba Allah ya fushi ba ba wai sanyin zuciya kuma shi kenan an taba Allah kana kallo kuma kai shiru ba ba wannan ne sanyin zuciya ba kada ya zama kana da sanyin zuciya amma kuma kaga an taba Allah kuma kai fushi to Musa annabi Musa gazuba gazuban shadida gashi yayi fushi fushi mai tsanani wa huwa raji'u min al-ta'inat yanzu ya dawo daga ma'arifan nan tasa kun ji dai abin da aka yi da sina amma wannan ma'arewa ba ta ana kuma ya fushi dan Allah tabaraka wa ta'ala ba zahiri ka mata a zahirin ka kawai kuma ba ta yi tana nan a cikin zuciyanka fi asfa auqati cikin mafi tsarkin lokutan sa المحاول يا شيخ ولا تجعلني مع القوم الظالمين فك ثاني تعرف متعني الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك shike nan ko annan Musa kuma ya ji tausayin dan wannan nasa kuma ya gane ga abin da aka yi annan Musa sai annan Musa yake rafiki jirgi ubangiji ka gafarta mu ma sa ma sa na ake ake abin nan da na aikata wa dan uwana Allah ka gafarta mu bai dace in ma haka ba wani aki da gafarta wa dan uwan nan dan uwan na ma sharaka hu fi du'ai annabi Musa ya shigar da dan uwansa a cikin addu'a irda Allah dan kuma zuciyar dan uwan ta yi sanyi yanzu ya san kuma zuciyarsa shi ma ta haura to kuma dan zuciyar dan uwan ta yi sanyi yanzu wa dafa'an dan kuma ture masa li shamatatul ada'i ga dariyar makiya bihi da shi saboda abin da suka ga yayi masa wa adkilna Allah ka shigar da mu fi rahmatika cikin rahamarka وأنت أرحم الراحمين Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai إن الذين اتقوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا to su bani Isra'ila sun ce sun tuba shi ma gashi annabi Musa ya nemi tuba wannan abu da yawa dan uwansa dinnan da abu da abu da قال الله تعالى في الله تبارك تبارك وتعالى yake musu tuba kan yafewa kan nayi amma kuma sai nayi hukuma yafewa kan nayi amma innal ladina takazul ijla kaga wayannan da suka bauta dan mariki suka riki dan malakin nan ilahun ubangiji to sai na luhun gazabu fushi na zai same su na gafarta musu kan alahira amma yanzu kan sai na ba zan yarda a yi wannan danyen aikin na kallo a kyale ba sai fushi na ya same su sai na lahun gazabun azaba ta sai ta same su ne rabin daga ubangijinsu wa billatin da kaskanci bil hayati dunya a rayuwar duniya fa uzbigu sai ake musu azaba bil amri bil qatl Allah ya ce yanzu kowa ya dauka gobe ya rike da wanda ya bautan ma da wanda bai bautan ba kowa ya shirin yaki zan kawo duhu idan na kawo duhu to ai kama kama shi a cikin duhu duk wanda da ya san yayi bautar shi za a kashe shi gaba da shi kenan aka yi shirin yaki kuma annabi Musa ya ce to ko zai kada hankici ko kuwa zai busa musu usur to da ya busa shi kenan a fara shi kenan hadiri ya taso gari ya baki irin kowa zai ganin kowa kuma duk gashi an haɗu kowa da makami a hannu to shi kenan Allah ya wa annabi Musa izini annabi Musa ya izini ta bismillah a fara to nan aka yi ta make make aka yi ta make make aka yi ta make make cikin duhu sai da kuma Allah ya wa annabi Musa izini sannan annabi Musa shi kowa ya ɗauke hannunsa haka an gama to da aka gama kuma da hadiri ya yaye shi da duk waɗanda suka wasa gunkinan su aka kashe mutum wajen fiye da dubu saba'in duk an kashe su duk gabaki da an yanka su to wannan shine tuban bani isra'ila to shine faqatlu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariukum wa inda duk suka wannan bautar gunki sai na lahum gababun azabun min rabbihim daga ubangijin su wa zillatin da kaskanci amma kaskanci kuwa zan buga musu shi har kashin kiyama shi ba za su zama wa'ansu shugabanni ba bani isra'ila bai su zama wani abu ba komai sai ha ga hannunsa a ciki amma shi kuma ba za ka girman abin a wajensa ba ko ta fitina kowane mulkin ko ina akwai hannunsa a ciki ko ina ko da na makaɗin nan akwai hannunsa a ciki a kuma za ga ba za ga abin a cikinsa ba shi ne yake juya duniya a kuma za ga wannan abu sai ka kaskanci dai da wulakanci dai shi za ka gani a wajensa kaga dai kullum irin rigimar da ake yi ba wani mutumin da ake rigimar ƙasa yau a duniya a kansa da shi da falastinawa da kullum za ka ji wannan a labarai wannan dai yana daga cikin kaskancin da Allah ya buga musu fa uzibu sai aka yi musu azaba bil amri bil qatl da horon su da kashe kamfusin kawunan su wa zurba alaihim zillatu aka buga musu kaskanci ila yawmil qiyamati har tashin kiyama kaskanci ne ba su taba zama wani abu american ce take girma masu ke ta dai taimaka musu dai Allah ya wulakanta su ba su zama wani abu ba وكذلك نجزي المفترين haka muke gadawa kamar da zainahu kamar yadda muka saka wa bani isra'ila din nan na tuzul mubtad na duk wani ne kaga mana ƙarya ma alal ishraki abu su haɗa mu da wani yace Allah yana tare da wani haka muke kaga haka muke tanadar masa shi ma kisa da kuma kaskanci duniya da lahira haka za mu tanadar masa shi ma والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا wallazi na amalu sayyi'ati amma duk wanda suke aiki mara kyau sun matabu sannan suka tuba raja'u anha suka daina suka dawo daga wannan aiki min ba'di ha bayan wannan aiki wa amalu suka imani billahi da Allah إن ربك من بعدها daga buhurur rahim ubangijin ka bayan tuban nan nasu min ba'di taubati bayan tuban nan nasu daga furul lahu mai gafara ne gare su rahimun mai jin kai ne ga su ولما سكت عن موسى الغضب أخذنا الواها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم shi يرهبون ke na wannan ma saka ta amusar gasaru yayin da fushi ya lafa Allah Musa ba kuma kuma ana nan dokin zuciyar fushi kuma to kuma yayin da zuciyarsa ta yi sanyi kuma sannan aka tuna wani ina azumin da na zo da su ne zai gaba ki ga wannan ma saka ta amusar gasaru yayin da sakana fushi kuma ya ya lafa an Musa ga Allah Musa algazar fushi a kazal alwaha sannan kuma ya rike Allah nan kuma duk aka tattaro wayannan alluna kuma duka sun kareraye aka tattaro su allati alqaha wa tiyata ita wa fi nuskatiha a cikin rubutunta ma nusuka fiya a cikin abin da muka rubuta a cikin Allah na ai kutuba a cikin abin da muka rubuta cikin Allah nan hudan akwai shiriya min dalalat daga fata wa rahmatun akwai jin kai lillazina ga mutane ga wayannan da hum su li rabbihim yarhabuna suke tsoro ga ubangijin su ma tsoron ubangijin su domin rubuta musu shiriya da jin kai fasara ya kudul alwaha sai annabi Musa ya dinga daukan allunan nan wani ballugu lahun yana isan musu karatun da yake cikin ta ma amarahum bi rabbuhum ya sanar musu da abin da Ubangijinsa ya hore su da su. A Allahu ila Musa, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya wahayi ga annan Musa bayan an gama wannan kuma abu. Kuma an bumbinne wa'annan duk mutane da aka karkashe su masu shi kenan sai Allah ya mai wahayi. A Allahu ila Musa Allah ya wahayi da shi. Annahu ya tara saba'ina min qaumihi ya tara mutum saba'in daga cikin mutanensa a zo a tuba. Kuma sai an zo wajen munajati an zo an tuba ya taro da tijai saba'in kuma a zo a tuba. Shi kenan fattara lahum ya jidu saba'ina kahala ya samu gwargo saba'in ko ka dakila saba'in kawo hallahu ilaihi an ya kuza mina su shi kenan ya sa shi kenan ka san su kabila sha biyu ne kabila sha biyu ne to kowace kabila sai aka dinga ebo mutum shida shida shida shida ba zai yiwu biyar biyar ba ba su kai ba to kuma sai aka ebo mutum shida shida shida shida shida a ciki mutum shida shida a ciki sai ya zama to har sun haura sai ya zama to sai aka aibi biyar biyar biyar biyar yanzu mutum sha biyu aka aibi biyar biyar nawa kenan zai zama zai zama sittin kaga shaura goma to bai haba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tuce su Allah mun sake tsofi dai ba su kai haka ba Allah tabaraka wa ta'ala a sami yara masu hali irin na tsofin masu ibada masu kirki a haɗa su da tsofin su ma a sa su a ciki to fa Allah ilaihi sai Allah ya wahayi ga annabi Musa an yi akuza min sigari ya riƙi yara almutasbina masu fantuwa bisa fatil kibari da sufofin manya din islailu guda biyu ta kamila sandan cika ya cika wannan adadi da shi sa aka zai yusha'u wa kalibu sai ya riƙi yusha'u da kalibu wa kana sagirai ne suna wanto su yara ne guda biyu walakin da shabbiha ne sai dai masu kama bishiyuki da dattijan bil amal salih cikin aikin mai kyau ibada su irin ta dattijai ce falamma asbaha asbaha shayban yayin da aka ce an zaɓe su da gari ya kuma su ma yaran sai ga furfura duk ta fito musu a kansu duk gaba kiya to wakara musa wakara musa qaumahu sab'ina rajulan fi miqatina duka na wakara musa sai annabi musa ya zaɓi qaumahu mutanensa ainihin qaumihi daga mutanen saba'ina rajulan ya zaɓi mutum saba'in sittata amfari shikenan ya zaɓi mutum shida aka ce a yanzu biyar biyar ba zai ba sai dai shida shida to aka zaɓo shida shida shida shida shida kuma sai biyu ta hau kai shida kuma shida sau sha biyu shida shida sau sha biyu sai ga saba'in da biyu da yanzu kuma mutum biyu ya hau kai sifatin amfani min kulli sitin fakana aksara min saba'in sai ya zama ya ɗori kan saba'in jis laini da mutum biyu fakalan musa sai annan musa yake idza ta akar rajulani wanne mutum biyu zan samu su su hakura ba za a je da su ba ya kuna lahu ma malil hadir amma duk abin da su wa'anda aka je da su ka samu su ma za a ba su kada biya kalibu wa yashau da kalibu da yashau sai suka ce su sun yarda a takalluba su su zauna faj'alahum Allah khalifata ya Musa sai Allah ya sanya su daga ikonsa daga wajen sai ya sa su ne kalibofin Musa ba can wancan kalifa da ya ba sai Allah ya sa kalibu da yashau su ne kalibofin duk da suka zama annabawa suka zama su ne saboda wannan yarda da suka yi suka zama to kalibofin Musa ba aka mauti bayan mutuwar Musa sai ya zaɓi waɗannan mutane da miƙatina dan lokacin alkawarinmu da za mu gana da su a daulil miƙati suka zo wajen da za a gana da su ya aka biru dan su kafa hanzari an ibadata ashabihin daga ibadar gunkin nan da sahabban suka zo su duba al'ijila wannan gunki haka rajab min sai annabi Musa ya fita tare da su falamma akallatkum rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlakatahum min qablu wa iyya nan aka tafi wajen ganawa to sai da aka isa da wajen annan Musa kuma yake to shikenan to kuma ku bari in karasa kuma in je in faɗa da sunan kun zo kaza kaza kaza to ya aka yi aka yi karatu zai zo a wani wajen kuma shikenan sanan ma aka zasu mu rashwat kuma tsawa shikenan girgiza da tsawa kuma ta rike su kuma duk ga sun mutu shikenan ko ta Allah ya kashe 70 din nan da aka tafi da su rashwat lamma wasalu ila mahallin miqati yayin da suka zo wajen nan na gana fasara al'amru wan nahyi kuma Allah ya soma zubo horonsa da haninsa Allah tabaraka wa ta'ala ya so magana da annan Musa ya karzu min al-hadarat ila Musa daga hadara ila Musa alayhi salatu wa salam daga annan Musa Allah bin rubiyar da su ba ya suka irin abin da annan Musa ya za fitar da su ma to Musa wannan an mai daɗi mu nuna mana shi ne Allah na nuna mana shi ne Musa shi kenan fa ka zato mu sai ka sai tsawa ta rike su kawu tsawa kuma daga Allah tabaraka amma su suka mutu kullan duk gaba ɗaya falsafa Musa annabi Musa ya waya kowace da wani amuwa ta sai ga duk kuma manyan da ya je ebo na bani isra'il duk ga su matattu an kashe su a zannan musa sai annabi musa ya zaci annan laha halakahum Allah ya halaka su ne da sababi ibadatul ijli dan sababin bauta a gura kuma dan marakin nan da aka yi sai annabi musa ya faɗa annabi musa ya ce me kala sai annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji laushi ita da ka so a halakahum min qablu me ka ka halaka su tun muna wajen mutanen mu ba Allah sai da kasa na ego sunan ko da sunan gefe yanzu nan sai ce da mutanen gari Allah Allah annabi ya ji annabi da ubangiji ko laushin ka halaka mu min qabl Allah da ka so sai kake ji abin da ka so Allah amma me yasa baka halaka mutanen nan ba min qabl tun gaba ni ina son wajen mutane laushi ita da ka so a halarta wanda ka halaka su qabla kuruji bi tun gabanin ban fito da su ba biyu ayuna bani Isra'ila dan bani Isra'ila su ga mutuwarsu a wajen su zalika wala yatahimuni ba su mutai amma yanzu ni me zan koma in ce da bani Isra'ila ai baki saba in je in ego manya manyan su irin wannan zo a kashe su in je in ce su mutu ai ai ni na haka sam ma ba ta yi ba duk da baki daya hmm أتهلكنا لما فعل السفهاء منا
wala yatahimuni ba su tumce ni ba iyayeni tulikuni ma'ahu Allah kuma in mun koma yanzu dai ayyukan da za a koma wajen bani Isra'ila Allah ta halaka mutanen nan ni ma halaka ni tare da su muhim dai bani Isra'ila san ba ni na halaka musu mutanen nan nasu ba Allah an ina ya haka su da rayuwa halaka ni tare da wa'annan mutane duk gaba gida to liku ni ma ka halaka ni da su a tuhulikuna yanzu ubangiji ka halaka mu bima fa'ala su ba mu muka aikata bauta gunji wawayen cikin mu idan wa da haka ake cewa ku rike hannun wawayen ku dan in suka aikata har ko abin sai ya same ku da ku kuma ai mu muka yi ba ai wawayen mu ne suka to ake kuma wawayen naku Shehu Tijjani Abul Abbas yana cewa ku rike hannun wawayen ku ke kamar ya za a gane ke duk mutum da wawa kuna yin sallah baya bin jam'i shi to yana daga cikin wawayen ku rike hannun sa wannan ba ka duk bala'i da zai zo muku kanan zai same ku duk gaba ɗaya sai yana cewa duk in ana sallar jam'i wanda zai fitowa ana sallar jam'i yana daga cikin wawayen ku dinga rike hannun sa duk gaba ɗaya in ba haka ba sai mutum ɗaya ce ta ko wani abu ya zama to duk abin ya shafe ku Allah ya kiyaye mu a tuhuli na ubangiji yanzu ka halaka mu bima fa hala su fa ha'ulina da abin da wawayen mu suka aikata wa hiya ibadatu iblis shine bautar bautar dan malaki إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء hiya aza ko mane hazihi fa alaki wannan aiki da suka aikata illa fitinan suka Allah fitinan nan ce da ka gaya mun ka fitinan tun mutanen ka ai fitinan nan da ka jarraban nan ka ce Allah wa kafa wa kafa wa fa'a biya sufaha da wawa ke kuma mun da fa an kauro kuma yanzu da azara ma ake yi ba ba komai bane wannan Allah sai fitinan nan da kace ka fitinan ce su ai jarraban nan ta kace Allah ka san ba wanda zai iya cinta sai wanda ka so Allah jarraban nan da kai ne wawayen nan suka fada a ciki illa fitina suka ibtila'uka bala'i wato jarraban nan ta kace Allah jibilu da kake batarwa bi hada ita man ta sha'u wanda kaga dama idlalahu batar da shi Allah ya kiyaye mu wata haji Allah kake shirya da ita man ta sha'u wanda kaga dama hidaya ta shiryar da shi Allah ka sa mu ciki أنت ولينا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير yanzu الذاكرين dai an gama ba zargi Allah yanzu dai fitina ka fitinance su kuma sun wada ciki duk gaba ki da duk ga abu ya faru ga wannan Allah anta waliyina kai ne majibincin lamarin mu ba mu da wani ubangiji sai kai kuma an gama fara ai komo an san da kai sai yana la tattahi manna ila haka ka tukzala kakka zargi ubangijin ka ka ka ka kade yanzu yanzu Allah sai hakuri da ka ko an yi dai abu kai ta dai kan kan da kai ne a nan kada ni kamar ni dai cikin bayan Allah kaza kaza kaza a abin ma sai ga hali yanzu yanzu to anta waliyina Allah kai ne majibincin lamarin mu mutawalli umurana mai jibintar lamarin mu kaga tunda na gafarta mana warhamna Allah ka ji mu wa anta khairul ghafirina Allah kai ne mai yawa to wato khairu kai ne fiyayyan alghafirina mai mai gafara واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة Allah ka rubuta mana a na ka wajabta a gare mu fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya hasanatan kyakkyawa Allah wa fil akhirati da lahira ma ka ba mu hasanatan kyakkyawa إنا هدنا إليك Allah tubna ilayka Allah mun tuba zuwa gare ka قال عذابي أصيب به من يشاء Allah ta'ala ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ke to na karbi tuba amma dai azabi amma fa duk da ba na tubar wa mutum ba to kuma dai in ya dan tabo din nan kuma sai an dan goge na zabirin ko kuma shikenan azabiya azaba ta usibu bihi man asha'u zan samar da shi ga wanda na so ta'azibahu azabtar da shi ورحمتي wace ad kulla shay rahama ta ku ta ga mai komai rahama ta din nan ta ga mai komai amma kulla shay ta ga mai komai fi duniya nan duniya ga rahama Allah nan kaburi da mumini da kowa da kowa ya samu amma ranar lahira kuma sai mumini shi kadai ka dawo da iblis da iblis ya ji wannan nan da nan sai ya bullo da kansa yace to mu ma muna daga cikin shay'u yawa yawa iblis yana jin an haɗu wannan shi kenan sai ya bullo da to mu ma wa rahmatu wasi'at kulla shay'in shike na amur kulla shirin fi dunya ta dawo da iblis nan da nan iblis ya zan gashi ta kuma muna daga cikin shehu fa qala ana shehu ni ma ai wani abu ne wa rahmatullahi wa ta'ala kulla shay'in ga rahama Allah ta ce ta isa wa kowane shay idan yayin nan analu rahmatullahi tabaraka wa ta'ala shi zan samu rahama Allah qala ta'ala fi Allah ya faɗa dan ya buge bakin iblis ne Allah ya ce فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون amma lahira fa aktubuha zan rubuta ta fil akhirati a lahira lillazina yattaquna wanda suke yin tsoron Allah suke bin tsoron sa yanzu iblis na ciki a ya ga baya ciki kenan ko to sai baya ka rage iblis iblis sai iblis ya fita daga cikin shehu din nan li'anna taqwa domin ma'anar tsoron Allah intisalul amri in Allah yake kai abu kai wacce na bin nahi in Allah yake ka bari ka bari wa huwa in sana shi ko an ce yadda ga Adamu yaki kaga a shekara daga ciki kenan fata tawarar yahudi su ma yahuda suka ce duk wannan tamu ce Allah ya ce wa rahmati wa sa'ad kullu shay'in tamu ce banu isra'ila wan nasara bani yahuda nasara annahum yadkhuluna fi hadha su ma sun shiga wannan faqala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa sa'tubu halil ladzina yattaquna zan rubuta ta ga masu tsoron Allah wa yusuna zakata masu ba da zakka wallazina hum bi ayatina wa'annan wa'anda suka zama to ga ayan mu yuminuna sun yi imani wa'anda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma su sun shiga kuma yanzu sai aka yi fakin su kenan ba sa shi الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة walin ji su waye waye wa shayu din nan ne wanda Allah ya rubuta rahama a gare su din nan wa rahmati wa ta'al kullu shay yanzu dai an buge ibil baya daga ciki yahuda nasara ma baya daga ciki to su waye wannan su ne allazina su ne wannan da yattabi'una suke bin ar-rasula wannan babban annabi sallallahu alaihi babban ma'aiki din nan ar-rasula alif da lam wanda shine ya dilmi ya sako shine ma'aiki kawai kowa ma fito sa din sa ne duk sauran ma'aikan ma fito sa din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ar-rasula to to wato shine ar-rasula manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabiya annabin na wanda shine asalin annabtan ma gaba gida al-ummiya ba uwa wanda baya karatu baya rubutu فخرجت اليهود كاغا اشي يهودا sun fita daga cikin wannan dan ba su imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wa bi qiyat ummati Muhammadin al'umma Annabi Muhammadu ta wanzu ita kadai ta samu wannan saboda ita ta imani da wannan ar-rasul annabiyya al-ummiyya din ita ta yi wannan duk kirari ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta imani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabiyyu al-ummiyyu annabi ba uwa huwa Muhammadun shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa hadha al-wasf wannan sifantawa sabbu zagi ne bin nisbati ila kulli insani duk dan adadin da aka ce masa uwa shi ba bai iya karatu bai iya rubutu ba daga wajen uwarsa bai taɓa zuwa wajen makaranta ba ita kuma uwar jahila ce bata karantar da shi kowa ba ai ya ga an zage shi an ci abu to amma shi ko annabi Muhammadu saboda Qur'ani shi ko an yabe shi da ma da ya iya rubutu da hakan Allah ya ga dama ya hana shi dan in ya iya in ya zo da Qur'an sai za a yi ayo kuma malami yanzu malami dan ya ji ya kiro wani littafi ai ba birgewa ko ai ba birgewa yau dai a ga wanda bai iya karatu ba ko ya zo ya fito da wani littafi ya ce yau ga littafi na yi ki kai kai kai jahilin banza ne za ka yi wa mutane to da ne da ne yare kai ce da larabci a ce to a kirawo yan arabiya ku zo ga shi ya yi littafin larabci an haka daga nan za su yi maka kata ko kuma yan arabiya su zo sannan yan nahawu su zo sannan yan balaga su zo yan mantiki su zo yan bare ma a ce yayi waka yan aruzi kuma duk su zo a ga yanzu ba zai iya tashi ma duk gaba gida to amma kuma annabi ba uwa din nan ya zo da qur'ani yau da duk larabawa din da balagar tasu da na'awun nasu da mantikin nasu da wayakin nasu duk sun gagara shi kowa dai dalilin in ya kawo wata ƴan gwanan cewa sai ce kamar yadda qur'ani ya ce kowa sai ya haɗa karatunsa ya yi wata ƙwarewa ta yi sai ce kamar yadda qur'ani ya ce ba wanda yau zai kawo wani ilimi ko tura amma yau ba wanda zai kawo wani ilimi sai ya kawo hujja da qur'ani ya reference da qur'ani ya ce kamar yadda qur'ani ya faɗi wannan abu ba wannan abu ban mamaki wannan ya babban mamaki wajen an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne idan an gaya manzo Allah wanda wani ya ce jahili ya ce wai wai an zagi manzo Allah oh Allah ne ya gaya masa kuma ya ban sa aka duk gaba gida ya ban sa aka ba yana nan a rubuta ai yana nan a rubuta wajen 1950 Papa Roman wannan lokacin yake tambayar wani wani Papa Roman wannan lokacin yake tambayar wani manya daga cikin su ma kirista din da shi ya zo ya zauna kasashen Laraba mustashiriki ne ya yi karatu ya kuma yake cewa wai don Allah wai da ake cewa annabin nan nasu bai iya karatu bai iya rubutu wai da gaske ne yake da gaske ne ki amma kun iya zuwa da littafin yake ai kai ma ka san daga Allah ya zo da wannan littafin wannan littafin ba daga Allah ba wai yake kero shi wani ya kera irin sa ya kawo duk gaba gida to to wannan an gaya wani in an ce da wani jahili ne bai iya rubutu bai iya karatu ba daga ɗakin uwarsa bai je makaranta ba to wannan an zage su tabbu zagi ne bin nisbatu ila kulli insani ga kowanne madu amma ya gone fi haƙƙi sallallahu ai kaga idan aka ce malami bai iya waka ba ma an zage shi malami in bai iya waka ba ai an zage shi ko ko kwararre a kowane irin yare a ce ko da da Hausa baka iya kera waka ba an zage ka a kai wani jahili ne kenan baka iya waka ba to amma shi kuma Allah babban kirarin sa ma Allah nahu shigira wa ma yan baki da ba mai sanin da shi ba zai iya waka ba gaba shi da shi ne iya wakan ba ma gaba dan me dan ka kuma a ce Qur'anin waka ne don ta ake komai dai daga an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk kiyaye wannan Qur'ani ne duk da baki da shikenan kowa dai ya sallama rikon Allah ne duk da baki da ranar sulhu mu da biya da na Ali karamallahu jawo ya rubuta wannan abin da Annabi Muhammad bismillahir rahmanir rahim wannan abin da Annabi Muhammadu da Quraishawa suka tattauna suka yi sulhu akai kenan shi Suhail bin Amr yake bismillahir rahmanir rahim musan wannan kallawa mu da mun san bismillahumma kawai mu haka muke faɗa bismika Allahumma ataka yake manzo Allah yake goje ka sa musu abin da suka sani ai dai Allah ne bismika Allahumma sai aka goje sai hada ma ta sala alai Muhammadur Rasulullahi kufara Quraish ya ga mun ya dan manzo Allah ne ma dinga yakin sa a sa mu Muhammad dan Abdullahi da Suhail dan Amr su suka hada suka yi Muhammad dan Abdullahi da Suhail dan Amr manzo Allah yake goje sai na lace to nan da ya kuma ya Rasulullahi Allah annaba ba sai ya goje Muhammadur Rasulullahi a buɗe yaƙi mana a buɗe yaƙi manzo Allah ce a kai kai zo nuna min inda ka fata Allah ya to daga nan ne da nan manzo Allah ya sa hannunsa ya goge yana wallahi ni ma'aikin Allah ne ko sun ƙaryata ni sai ya iya gogewa sallallahu alaihi wasallam wannan duk kiyaye Qur'ani ne ba wai wai ba wai an zaki manzo Allah ne ko ba an dumi ne sallallahu alaihi wasallam duk kowa ya san tarihin rayuwarsa madu yabo ne fi haƙƙi cikin haƙƙin manzon Allah لأن الأمية domin wanda ba uwa wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba shine man la ya karahu shay'an wanda bai karanta komai wala ya to bai rubuta komai nusiba ila ummihi an dangana shi zuwa uwarsa ne ka annahu baki ala halati kamar ya wanzu abu sa halin da uwarsa ta haife shi din nan allati waladatu alaiha ummu wanda uwarsa ta haife shi a kanta fa haza sabbu wannan zagi ne ji gairu muhammadin cikin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأما في حق محمد أما في حق من ذا الله فهو مده يبوني سبيل القرآن يبوني سبيل القرآن لأنه لما كان أميا تمشي شيء عند يزمن تو أمي ما منعه ذلك أما وانا بحنا شو من أن يكون أعلم الأولين يزمن تو كما شيء ما في فن ما فرقوا ذا نكر شيء يا إيه مكان اللي كتنشي فهو نفن إلي إذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم مكان السبع kuma duk an fanni in dai kwalalle ne a fannin ya san manzo Allah ya san wannan fanni sallallahu alaihi wasallam me karatu da ba wannan zai a koya ba kuma shi Allah ya koya masa aiko sallallahu alaihi wasallam to wayannan da rahama ta ƴaƴanta akan su su ne wanda suka bi wannan annabi ar-rasulu annabi al-ummi sune suka bi shi allazi yajidunahu wanda suka same shi maktuban rubutacce inda hun a wajen su fi taurata an rubuta shi a cikin at-taura Allah ya rubuta manzon Allah ya yi bayanin sa a cikin at-taura wal injili an rubuta shi a cikin injila bible din nan akwai bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam النبي من الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في التوراة والأكل وتاشين التوراة wa kutuba fil injili aka rubuta cikin injila bi ismihi da sifar da sunansa wa sifatihi da da kamanninsa at-tauratu wal injilu da at-taura da injila kullu kulluhuma dusubin nam bashara bi majidil barik lidi dukkan su sun yi bishara da cewa akwai farik lidi zai zo mauliduhu farana kuma za a haife shi a farana barik lidu barik lidi da latiniyanci nasu ko ka ibraniyanci barik lidi ma'anarsa ruhul hakiran Allah ko au ma'anahu Ahmadu ko ko ma'anarsa Ahmadu shine fariki au Muhammadu ko Muhammadu wannan duk manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fariki wa farana farana kuma da suka ce Allah zai bayyana a farana ma'anahu makkata makka ita ake ce mata farana makka ita ake ce mata farana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya muru يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويجل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم إذا تعرف لي بتن يزو إذا ران الله تن يزو كوكو أحمد كوكو محمد التوراة ما تاجي أمسي يأمرهم بالمعروف من الله زي هوريسو دا أبن الكو وينهاهم عن المنكر زي بحني دا أبو مركو ويهل لهم الطيبات زي على تاموس دادا دا مما حرم في شرعهم أبوان دا أكا حرمتا شريعا يهودا كابدين دا أكي تفاما دا duk abin da Allah ya hana su za su duk abin da Allah ya hana su za su wa'azi bai musu kanu la yaka na hauna an munkarin fa'alu wa'azi baya musu shi kenan sai Allah ya dinga sa musu haraji duk idan suka saba wani abu da Allah ya hana sai Allah ya ce to abinci iri kaza da kuke ci misali Allah ya ce Allah ya ce tuwo din nan da kuke ci to na haramta muku shi kuma duk wanda ya ƙara ci yayi falara haka Allah zai gaya musu shi kenan sai abin ya wa'azi to gobe an suka taba ce to yau dai an haramta shinkafa shinkafan nan da kuke ci an haranta ta kuma duk wanda ya ƙara ci ya falara da sun ci mutum dubunnai sai su mutu a tace ana da sun ci da sun ƙara ta ce to nama dai da kuke ci to kuma yanzu duk an haramta shi to kuma duk wanda ya ƙara ci ya falara kafin annabi isa komai an haramta musu shi sai dai su ci ayi sai dai kisra'u da kulu sai dai gurji kwakwamba wannan da su wannan abubuwa ne da suke ci wannan yalo da wane ne sai irin da kawai suke ci da an haranta musu To, to annabi Isa ne da ya zo yake to in kun bi ni ina da ƙarfin da zan iya ɗan sauƙaƙe mu kaɗan. Wallo ihilla lakum ba'adal ladhi hurrima alaikum. Ni in kun bi ni zan ɗan halatta muku ɗan kaɗan. Amma mai ƙarfin ya halatta muku duka shine annabi Ahmad shi da ya zo masa yana bayana. Shi annabi Ahmad shi ne idan ya zo shi ne zai halatta musu biwansu abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya musu kenan. To shi annabi Ahmadu ko annabi Muhammadu duk sunansa ɗaya ne duk dai abu ɗaya ne ko ko ruhul haqqi din nan bariki lil din nan shine idan ya zo wayhil lahum tayyibat shine zai halaka musu duk wannan dada da mai ma hurrima fi shar'in da aka haramta a cikin shari'ar su da cewa ba za su aiki rana asabar ba duk kuma annabi zai dauke musu wannan wa yuharrimu alaihim al-kaba'is zai haramta musu munanan da zai haramta musu mushe zai haramta musu kiya irin wannan abu da shari'ar mu hurrima alaikum mai taswa da wal amal kinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bi wannan kuma ya zai haranta musu wannan mummuna ne ba su da amfani da shi minal mai tafi daga mushe wani hawi hada kamar da mulakancin sa wai ya zo an mun israfu shi annabi muhammadu idan ya zo zai kakkauke musu fitilahun wannan nauye nauye da aka dora musu a cikin lazi kana fi ka kalifi ka taurati wannan shari'a mai nauyi ta a tauratin nan tsananta tsananta na a tauratin nan duk annabi muhammadu zai sauke shi wanda injili da injila wa ba'ahu muhammadin ta muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ya sauke shi da addinin nasa mai sauki shi addinin manzo Allah ba tsanani a ciki duk wanda ya tsananta a kansa sai addinin ya kada shi wala galala ashada'ida da wannan tsanance tsanance allati kanat alaihim wanda take kansu wanda su suka jawo Allah ya ce wa ma zalamnahum ba zaluncin su ne ba walakin an su suka jawo kansu ka kasalin nafsi kaman kashe kai in za su ba su tauba a wajen tuba wa kadai asarin najasi in ka yadda da gangan da za ka fore to kuma yanzu sai ka kankare wajen ta yanke shi a tabi millati ibrahima sai manzo Allah ya zo musu da addinin annabi ibrahima samhatan mai sauki bai za a fara lailu haka na hari a daren ta kai ka ce ranar ta ne الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون to idan annabi Ahmad ya zo ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk sunan mutum ɗaya ne bariki lidin nan ko ruhul haqqi din nan ko ran Allah din nan idan ya zo dai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to fallazina amanu bihi duk waɗanda suka yi imani da shi daga cikin ku ku Yahudawa da Nasara ku Muhammad suka yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa azzaruhu suka girmama shi dole ne bayan ka imani da manzo Allah ka girmama kan ka dinga faɗa ma maganganu na wulakanci ko ka ce wai kai aqida kake gyarawa ba ka zama banza ba ka gyara komai ba wa azzaruhu dole sai ka girmama manzon Allah girmama shi ake sallallahu alaihi wa ubangijin da ya halicce shi ma shi yake nuna mana yadda yake girmama shi bai kiran sunansa kowane annabi Allah haka yake kama sunansa gatsal haka ya ga dama bayansa ne shi ma annabi Muhammadu da an kama ba komai bayansa ne amma tun daga matsalar hannashi ba ga ya Muhammadu ba amma ya Musa ya Isa ya Adamu ya Dawudu ya Zakariya ya Yahaye ya kaza ya kaza amma ba ya Muhammadu sallallahu alaihi sai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan mudaffir sallallahu alaihi wa sallama wannan da duk a koya mana yadda ake girma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ma da kansa yana masa salati inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah bai ce ni masa salati ba sai dai shi da malaiku ma sun yi masa duk dai wata duk dai wata hanya da za a girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah ya faɗa ya ce hannunsa hannunsa ne shi shi ne ba ko ba yaddarsa yaddarsa ce ko mansa na Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan duk Allah ya yi ne don mutum da ake girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sharadi in kun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azzaru ku girmama shi wa qaru ku girmama shi wa nasaru wayannan da suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azzaru suka girmama shi wa qaru wa qaru suka girmama shi wa nasaru suka taimake shi kuma ku taimake shi wata ba unuran ladhi unzila ma'ahu kuka ban hasken nan da aka sauka tare da annabi Muhammad wal Qur'ani shine Qur'ani ulaika wanda suka wannan hurun kulluhuna sune masu babban rabo man amana bin nabi duk wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa qarahu ya girma annabi Muhammad wa nasarahu ya taimaki annabi Muhammad nasruhu taimakon annabi Muhammad yanzu nasru dinihi ka taimaki addinin annabi Muhammad wa tabu'ul qur'ana suka bi al-qur'ani allazi da'a bi wanda annabi Muhammad ya zo da shi wa sunnatahu suka bi hadisansa wa'annan ayyukan manzon Allah da horansa da takaririnsa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-mubayyinat lil qur'ani da take fassara mana qur'ani wanda suka yi wannan malaika humul muflihun su da ma kam babbar rabo الرسول صلى الله عليه وسلم النبي زياد عمت الله ثبت gare shi huwa allazi bashara bihi al-kutub as-samawiyyah shine wannan da dukkan littafan sama suka yi bishara da shi wasafatu bi hadhihi al-awsat tasbanta shi da wannan sifofi allati natluha al-ana wannan duk sofin da muke karantawa kamar a taura ta zinjira muke karantawa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فلما جاء عند أن محمد يزول لوكacin sa kuma yi sai ubangiji ya ce masa kul ga yawa duniya duk gaba kida ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba ahli makka ta kada mutan maka ba duk duniya ya kuma inni rasulullahi ilaikum ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an duk gabaki ɗayan ku manzo Allah ma'aikin Allah ne zuwa ga kowa da kowa annabin mu ne mu nan Afirka annabin Larabawa ne annabin Turawa ne annabin Jamusawa ne annabin Indiyawa ne sallallahu alaihi wa sallama annabin Chanawa ne annabin kowa da kowa ne dan haka dole ka ga wani abu da kai ya rikice ma a cikin aikinsa to bar wannan abin kai ina ka sai in kana bahaushe sai kana ko dan afirka kaza kaza akwai ɗabi'o'inka da ayyukanka da ka saba kaga gansu duk gashi nan annabi zai isan ma sallallahu alaihi wasallam za ka ga wani abu kuma to su kuma tura suna kan su kuma nasu ne annabin su ne sallallahu alaihi wasallam wani abun kuma na jamusawa ne annabin su ne wani abun na indiyawa ne annabin su ne duk shi kaga amma ya isa wa duniya sallallahu alaihi wasallam da kaliban Allah ne duk inda mulkin Allah yake kaliba ne na Allah inda Allah ya isa wa bayansa duka haka kaliban sa ma ya isa wa duniya duk da baki daya saboda kaliban Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga in ba haka ba za a yi in ka saba da kawai balarabe ne kawai larabci ya saba al'adar larabci ya saba ai sai suna su gaba wai mu ma Afirka sai mu gaba wai ko sai sai mu ga abubuwa ko Indiya sai su gaba amma ba wata kabila za ta duba aikin manzo Allah ta ce wannan dan ƙauye ne ko ga wannan bai mun ba ko kaza kaza ba ga wannan ba a ce sai ga ya ki tsawo kowa da kowa saboda kalifan ubangijin kowa da kowa ne sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an gabaki daya allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah nan da mulkin sama da kasai yake hannunsa to ni ma'aikin sa ne kuma zuwa duk mulkin sa na kasai da kasai da kasai din nan لا إله إلا هو ba wani ubangiji sai Allah yi Allah shi yake rawa shi yake kashewa فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه la'allakum tahtadun to yanzu ku mutanen duniya duk gaba ki da fa aminu billahi ku da ko yahuda nasara dinnan fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi wannan annabi al-ummi ba uwa allazi yuminu billahi wannan shi kansa yayi imani da Allah shine farkon mu'mini amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi sanaw al-mu'minuna ko shine farkon mu'mini yuminu billahi shi kansa yayi imani da Allah wa kalimati da kalmominsa wa tabi'u ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kun ta tuna ko kwashi ka dazahu Allah yayi magana da su biyu su bi ittiba'i sallallahu alaihi wasallama da wajabcin bin manzon Allah alkhairu alheri kullu alkhairu dukkan alheri fi ittiba'i cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sharru sharri kullu sharri dukkan sharri fi ittiba'i cikin kaga abin da bai yi ba wannan shine sharri dukkan sharri amma in dai akwai yayi horo da wannan abu shikenan sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala wahidin min salafi ɗaya daga cikin managarta da suka shige ya ce inna salata kalimata akwai kalmomi guda uku ka sa'uha zafaratu fata idan ka ta ishe ka ai wannan fata ido ta gefe ta ishe ka idan ka yayi sai ya danganta ba sai ka yawo da idan ka ba dan kalmomi ne guda ko ta kalma aka ajiye maka idan ta zai iya ganin ka kullu ahad idan kowane mutum daya wa fiha ulumud dunya wal akhirah amma ilimin duniya da lahira ya tamshi kan wayannan kalmomi guda uku aka ce wa'anne ne kalmomi guda uku yake ga su ittabi wala tabtabi kabi kaka ka gona ka kabi hanya da aga ana bi kaka ka gona ka ittabi wala tabtabi duk abin da haka nan ana yi ana yi to kabi kaka ka gona ka ɗaya kenan itira wala tabtabi cika cika kofin kaka buɗa shi cika lamarin kaka kaka kaka kaka buɗa shi ittafi wala tarfati idan kan da kai kake girman kai kaka daga kai ittafi idan kan da kai wala tarfati kake daga kanka yani tawaza yana nufin idan kan da kai wala takabbar kake girman kai ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أي ومن قوم موسى أفي daga cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a jama'a jama'atun akwai jama'a yahduna bil haqi da suke shiryawa da gaskiya wadda ya adiluna da shi suke yin adalci kuma min ba'di ummatu Musa akwai ba'ari daga cikin Allah mutanen Allah Musa dinnan shiryayyu su kuma kuma suna shiryawa akan wannan abu jama'atu akwai jama'a bakau da suka wanzu alal hidayata akan wannan shirya ta annabi Musa wal adalati da adalci na mun qaumu Jabir ka sune mutanen Jabir ka suna nan bayan tsana su da Allah ya kakketa su sun dauki Allah Allah ya fitar da su daga ma gabar ta tsakiya ma duk gaba ki da za a musu inda za su su zauna ma su bauta ubangiji su kaɗai to shikenan sai aka yi musu rami daga ƙasa Allah tabaraka wata'ala ya sa ake musu rami daga ƙasa Allah ya ya aika ruwan daɗi tare da su da fitila Allah ya ta tafiya nan to haka suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya da tashi kullawa da suka kulla bayan duniya sai da suka kulla bayan duniya bayan tsana an ce suna nan bayan tana cikin duwatsun kankara daga nan nan garin su yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daren Isra'i Jibril ya kai shi ya nuna masa shi ya kira su kuma sun yi imani da shi su ba san ba ruwan su da halittar duniya da halittar duniya ba ruwan su da su to ila yau suna nan kila kuma duk sun kare amma manzo Allah ya gan su ya haɗa su ranar Isra'i to shine mutanen Jabilka akbar rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bada labari annahu marra bi lailatul isra'i ya shiga da su ranar tashin isra'i ranar isra'i ya gansu ya shige ka garin su fara'ahu sai manzo Allah ya gansu ya duku nuna amwatahu suna binne gawawacin su baina aidiha kowa a kofar gidansa yake yin kabarin sa kowa a kofar gidansa yake yin kabarin sa nan suke binne matattun su to nan suke binne matattun su qala lahum sai manzo Allah yake da su malakun ta duku nuna al'amwata baina me ga mutum binne matattun kofar gida a je a kai makabarta mana Kalu sai suka ce zalika muna yin wannan ne lina sural mautu dan mu dinga tuna mutuwa kan mu rakana da mutum ya fito ga kabari na yayi arba da shi to dan mu dan mu dinga tuna mutuwa kan tare su kuma na tsuwa a rigima to to muna yin wannan ne dan mu dinga tuna mutuwa kan mu rakana da ita Kalu zalika lina sural mautu dan mu tuna mutuwa da'iman wala nan sahu kan mu manta shi kala sai manzo Allah yake ma ra'aytu lakum aswaqa ya banga kuna da kasuwa ba na ga ba kasuwa a tare da su kalu sai suka ce laisa inda na aswaku mu ba kasuwa a wajen mu idza zara'ana duk in ruwa ya zo lokacin noma ya zo fita muke gaba ɗaya ba wani wanda zai zauna kowa zuwa zai ayi noma gaba ɗaya kuma noma ta mu ce gaba ki ɗaya to to ta mu ce gaba ki ɗaya wa hasadna mu girbe zar idan muka girbe zar'ana wannan yabanya samu kullu na ya kuzu min ma ya kafi kowa zai rike abin da zai isa za a haɗa waje ɗaya kuma kowa a raba a bashi abin da zai ishe shi ya fi kutu salafi abincin shekara kowa a bashi wal baki ragowa kuma a ajiye a cikin su to gashi nan duk wanda nasa ya kare ko wani abu ya samu nasa ko wuta ko wata kuma sai kuma hukumar wata kwasan masa a cikin suka ka bashi in ka biyan da nake man arada an ya kuza shi an duk mai son ya rike wani abu ya kuza ku zai rike shi ma yana da imanin da zai rike shi da kyakkyawa da yanzu kai haka kuma aiki a washe abin kafin gari ya waye to to suna da imani duka baki da ya kuzuhu fattaga naina sai muka wadata an suki da anil aswaqi daga kasuwanci har lahum manzalla yake da su mali lam ara lakum mulukan ya ban ga sarakuna a cikin ku ba ya ban ga yan sanda da ofisoshin yan sanda a wajen ku ba qalu li annana la yadlimu ba'duna ba mu ba a zalunta a cikin ba wani ne zalunta kowa dan kuma ana yin ta ne aidan ta ta kama hannun azalimi ko eh rigima ta taso da ta duk ba mu da wannan duk ba hajim shiri radiyallahu anhu ma kuma wala na garin sa ba yan sanda ko daya ba hukuma an ji za ka yi ta tsaye ne ni hukunci ne zan yi kayana kuma Allah ya bari mutanen suna ƙoƙarinsa ba wani mai zaluncin wani a ko wani abu aka da an ji za a wajensa za a ci sulhu yanzu yanzu a tsakanin da shi ma Allah ya ba shi wannan a garin la'anna na la yazlimu ba'duna ba'd ba ɗayan mu ba zai zalunci wannan tsasta ga naina sai muka wadata alal muluki ga sarakuna almuluku sarakuna la yanfa'una ai ga ba su amfani illa annahum yarfa'una zulma faqat suna dauke zalunci ne ga mutane in ba su sai ko kowa ya zalunci kowa to kaga shine suke daukewa su dale su dale su dale su su zauna ta wanda ya kare musu magana ba sa ba a zuci baya zalunta ba wani hannun la ya zulun ba azna ba azab ala rasulu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi mai tsaya da aminta Allah sabaka a gare shi yake mali a rasu ya ba ku la ta tafi to me yasa naga kayan ku ba ta dauda kayan ku daga ne yake sa kuke ba wala tubla kuma ba ta tuka tun ran da muka zo na wajen kayan jikin ku na fi kalu tilka thiyabu ummatika suka ce kai ma kayan al'ummarka abin da yasa take dauda take tsufa ya asunallah saban Allah suke a ciki fatarta su ku sai ce dauda aswaban wato tufafin su wata bula kari an ta tsufa nan da nan amma na hannu fala nu kalifa amrallahi Allah ya sa mana saba wa lamarin ba wala nu usihi ba ma sa'a mata fa bakiyar thiyabuna sai kayan mu ta zaman to kama iya kamar da yake to kuma ka ji wani omo da sabulu ba ka ji wani omo ila al'ana la wasaka wala bilan ba wato dauda kuma ba kufa ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mali ra'aiti jama'atin minkum yafakuna to da nazo na ga wayansu jama'a kuma suna ta dariya to kuma ai zuhudi irin naku ai dariya irin haka ya na ga wayansu suna ta dariya a cikin ku alu sai suka ce yafakuna suna yin dariya ne da annahu mata a hadu wani babban su ne ya mutu a kalmar shahada shi da suke ta dariya kai alhamdulillah ya ya mutu a cikin haji ne kai zaka zo kai wani dariya da baya ta mutu ba ta ishe ba ta dame ka ba kaje wai sun sun ga mutu ya mutu kuma cikin Allah kuma sai ka dariya ai ta munna kai alhamdulillah kai alhamdulillah to adu idan annahu mata adu alal imani ɗayan ya mutu ne cikin imani فيضحكون ذاك في داريا فرح لو انا تمام منا الحمد لله الحمد لله يا مت cikin imani ai munna ake yi masa saboda ya mutu cikin imani kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ra'aytu ba'dhum yaquna na shige kuma na ga suna kuka to su kuma kukan su na menene kalu wulida fi mawlid suka haihuwa aka yi musu haihuwa aka yi musu shi suke ta kuka lam ya arifu ba sani ba ala ayi dini ya mutu shi dan da aka haifa a wani addini zai mutu shi ake kai kuka Allahu akwai da wani sabon abu ya zo kuma ya za a yi ya za a yi ya zai tsare ya za a tsare shi sallallahu alaihi wasallam aji wayansu mutane su kuma kai mu dai Allah mun gode Allah da Allah ya ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni kuma tune wannan wai haihuwa aka to su kuma nan sai aika kuka dan ba a sani ba ala ayi dini ya mutu abu sa wannan addini wannan ta zai mutu kalli haza ya kuna kaufin alai wai ane wa dan kuka ne tsoro a gare shi kada ahumur rasul kada ahumur rasul manzo Allah ke to shi kenan yanzu kuma ganawa addini ni ma Allah ya koyar da musulunci kuma yake manzo Allah ya kira su ilal islam fa tajabu sai suka karba fa allamahum al fatiha sai manzo Allah ya koya musu suran sura fatiha wa ashara suwarin min al qur'an ya koya musu surori goma na qur'ani ya koya musu fatiha ya koya musu surori goma wa aujaza alaihim as-salat ya wajabta musu sallah saboda sallah aka karbo ranan kawai ranar isra'ili to in zaka ma furida min al-fara'id a wannan lokacin ba a faranta farilloli ba illa salatu sai sallah wa ba'da zalika bayan haka yin kilu zai iya yiwa annahu kamar da manzo Allah ya koma ya cika musu biyar abinda manzo Allah ya ce ya ba su dai kenan ya karanta musu Fatiha ya karanta musu ya koya musu surori guda goma kaji duk tsananin ibadan ta su dai ga dai surori goma kadai Allah ya sanar da su to mun gode Allah ga mahaddata a ciki to kuma su ma ya ci dan tsaye an kama shari'at ala wajhin akara لأن هذا في ليلة الإسرائيل domin wannan ya faru ne a cikin daren Isra'i kabla wujubu bakil arkani kafin a wajen ta manzo Allah shaurar rukunonin addinin duk baki daya azumi zakat wato haji tun gabanin ayi wannan ulaika allazina wasafahu alquran wasafahum alquran wayannan mutane manzo Allah yake sune wanda Qur'ani ya wasafa wasu safanta su wa min qawmin sai ummatin yahduna bil haqqi akwai mutanen da suke shiryuwa da gaskiya a cikin abin mallan ta annabi Musa wa bi ya'dun da shi suke adalci wayannan sune mutanen da ake fada وقد طعناه مثنتي عشرة bada أسباطا numama sai muka yanyanka bani Isra'ila farratna bani Isra'ila sai muka watsa su isna dai asharata asbada numama muka sanya su kabila goma sha biyu umaman muka sanya su jama'u jama'u yau duniya ba su da wani takamaiman waje sai dai nan Isra'ila da aka dan ba su wa'yansu suna rasha wa'yansu yahuda na rasha wa'yansu na amerika wa'yansu na duniya kuma da aka watsa su aka tarwatsa saboda in sun haɗu bala'i ya haɗu dama ba wai Allah Allah haka ya faɗa amma Hitler ma da ya zo kabiri ne ma bai san wani abin Allah bai ce duniya tana so ta zauna lafiya kawai Yahuda su zauna waje ɗaya an suka zauna waje ɗaya to duniya bala'i ya zo mata Hitler ma yadda ya faɗa musu haka duk gaba gida to Allah sai ya ce sai muka wawwatsa su dan suna haka waje ɗaya kuma suna kafa rikin sai muka wawwatsa su muka kekketa su suka zama to kabilu goma sha biyu umaman muka wawwatsa su jama'u jama'u وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر sai muka yi wahayi ila Musa zuwa annabi Musa idan suka kawo kawo yayin da mutanen suka nemi su kuya ya shayar da su ruwa su cihi a cikin timuwa din nan bayan an ce zai shiga baitul maqdis sun ce ba za su shiga ba Allah yake to kuma sai kun shiga kuma na ana ku shiga Allah ya bar suna tafa gamniya akan ƙasa shekara arba'in duk wanda aka shiga da shi din nan dan shekara arba'in ne ba a fita ba sai na dan shekara tamanin dan shekara tamanin ne ko sai na dan shekara ɗari da ashirin to in ko yau aka haife shi ma aka shiga da shi ba a fita da shi ba sai na dan shekara arba'in talabu minhu suqiya sai suka nemi ruwa annabi sai Allah yake da annabi Musa annabi a asakal hajar da ki dutse da sandarka gashi nan baba raba Musa annabi Musa ya da ki dutsen da sandarsa فانبجست منه minhu sunata اثنتا عشرة asharata aina bambasha da ayin fajarat sai idan dinan ruwa suka kakkece isna asharata ainan goma ido goma sha biyu kabilu goma sha biyu ce dama kowace su kansu ba ta yarda da kansu ba kowace kabila ba ta yarda wata kabila ta shiga wajen ta ba to sai Allah ya kakke ta idan dina goma sha biyu don kowace kabila yanzu ta dinga shan nata ba za ta sha na wani ba bi adadil asbabi adadin kabilolin nan ashaddu ibtisaran wannan Allah ya faɗe shi ne a takaice قلت لكم نبي أمك أصور الصورة سورة إذا كان مكية إن تزمو تمك تكون أو جزء تزمنت أجدد تعيش إنت سبيدا ما سوف ساعة وناي أكي جاوا لا ربا أكي جاوا تسأل الله يدين جزوا هذا إيجاز إيجاز fasaha ya karaman magana ta biya bukatan komai da komai amma ka ga da ita a cikin suratul baqara Allah ya zo zai bayani na wannan da aka yi ta fada nan ko yahuda ake riyawa wawaye ne wannan da san larabci haka ba sai an faɗaɗa magana sai an faɗaɗa magana wa haula'i quraish wannan kuwa quraishawa ake ga Allah yake fambaja tan ku fambajarat fambaja fannin suna ta asharata aina sai ido goma sha biyu sai ta bude قد علم كل أناس masharabahum ko wanda mutane sun san mashayar su shikenan kowace kabila kuma shikenan sai ta rike mashayar ta haka ne kuma haka ma kuma ku sa a qur'ani kuma ko wanda mutane sun san mashayar su arifai sun san mashayar su fakihai sun san mashayar su waye sun kowa ya zama duk wanda ya shiga mashayar wani to kuma yanzu sai a ga kafa su ta kasa kada nima kullu unasin masharabahum وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن manna wa salwe muka ilwazallanna alaihim algamama muka ilwantar da hadiri a kan su fiti a cikin imuwan nan saboda yawo suke ta yi duk da baki da kuma zafin rana zai shiga sai muka sa hadiri ya dinga musu ilma min har shamsu a cikin zafin rana rana ba ta samun su wa anzalna alaihim almanna muka saukan musu da tanjirin muka saukan musu da five alive na tanjirin lemo ne na tanjirin wasalwa muka saukan musu da soyayyen kanshila kowace yanzu lokacin cin abinci ya dai soyayyen kanshiloli su sauka kuma ru- tanjirin a lemon tanjirin ya sauka su sha su ci nama su sha tanjirin ka gani ko ɗaira sumana shine soyayyen yan shila haka muka saukan musu da shi kulu min tayyibati ma razaqana sai muka ce musu kulu mutumin ɗaya za su daga daɗa ɗan ma razaqana ku wannan arziki ne daga Allah abinda muka azurta su ku dinga cin wannan kar ku ji tsoro ba zai yanke ba latar da kiru kar ku boye haddakar mu sai suka boye shi da kuɗi a sai aka yanke musu wannan arzikin wa ma ba zalamuna ku cuce mu ba walakin kanu an kusa hun yin sulemu kansu dai suka cuta wanda yake cin wannan kanshila din nan da canjirin din nan yanzu ya ce bai yadda ba sai dai ya dinga cin kista'u da fu sai dai ya dinga cin tafannuwa da da fulubutu da da- sai dai ya dinga cin kabewa da tafannuwa da gurji da dan eh, ka- eh, salad da wane ne ai aga ya cuci kansa kansu suka cuta وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم fi'atukum wa isila lahum ka tuna wa surka tuna isila lahum yayin da aka ce da su uskunu hadhihi alqaryata ku zauna wannan gari ita ce baitul maqdis baitul maqdis wa kulu min aishi sun ku ci duk abin da kuka so ta inda kuka so ta abin da kuke so gashi nan ku ci kasa ce mai albarka kasa ce mai lambuna duk da baki da ita wato sham din nan to ku ci duk abin da kuke so wa kulu ku ce amruna lamarinmu hittatun Allah ka gafarta mana ku dinga neman gafara da istighfari za ku yi saboda duk abin nan amma ku ci duk abin da kuke so dai aikin ku istighfari wata kulul baba ku shiga kofar garin sujjadan kuna masu sujjada su da inhina sujjadar tankwarawa kuna masu wato girmama Allah sujjada in saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka gaya wani annabi yana kula da abu duk in mutum ya aikata abin alherin abin ya samu manzo Allah yana kula da Allah ga yana aikata Qur'anin nan manzo Allah aiki yake da shi mu dinga aiki da Qur'ani duk ko in aka gaya wa wani wani abu yaki to azabar ta manzo Allah zai ji tsoron wannan abu yanzu wani Isra'ila gashi za su shiga sabon gari Allah yake amma a shiga da sujada a shiga a dudduke a shiga a dudduke suka ki abin da ya same su da Allah ya kama wa annabi Muhammadu Makka sallallahu alaihi wasallam ranar fatan Makkata da zai shiga Makka ai kaga ga wanda zai shiga gari ya ci gari da ya ki ɗaga kai zai yi. ya san magana sallah sai da ya sujada har sai da sun ce gemunsa ko haɓasa tana taɓa siddin rakuminsa sallallahu alaihi wasallam aka ya shiga Makka a duke to duk in za ka shiga wani waje da Allah ya ɗaukaka ka a wajen Allah ya rage ka shiga kanka a tsaye kakka kakka shiga kanka sun fiyar da kanka ita shi kenan sai alheri biya sa a bada kai kanka a tsaye dama da nan za a tsare kanka baki da wani zai eh, abu. to udkhulul baba yanzu ga gari an ba ku kun ci nasara Allah ya ba ku Allah ya kori makiyan ku a ciki to ku shiga da sujada ku shiga kuna masu jan kan da kai udkhulul baba sujada ku shiga kuna masu sujada sujudan inhina sujada na sunkiyawa itatu kuma ku dinga cewa Allah ka gafarta mana ku dinga istighfari astaghfirullah astaghfirullah kalimatu haqqi dhunubi ku dinga faɗa kalmar da za ta zubar da zunubin ku hiya la ilaha illallah ku shiga kuna zikiri ku shiga kuna la ilaha illallah wa dukulu sujudan kuma ku shiga kuna masu sujada ku gufalla kun kadi a cikin sai a gafarta zunuban ku سنزيد المحسنين za mu ƙara masu kyakkyawan aiki da ta ake sawaban za mu ƙara musu da lada وبدل الذين ظلموا منهم قولا auren gairar غير lafi الذي fi قيل da لهم lahun sai suka canja allazina zalamu min wanda suka zalunci daga mani isra'ila nan sai suka canja kaulan faɗi gairar lafi fi da lahun da da aka ce musu hiddatu hiddatu Allah ya gafarta mana istighfarin su kenan hiddatu hiddatu hiddatu Allah ya gafarta zai ce ba za a faɗa ba hindatun alkama hindatun alkama hindatun alkama izgili ba yanzu an yi izgili kala kala tun mai izgili yayi abin da ya ga dama an yi wa su bani Isra'ila ba ma da ƴan uwan su ga da Allah ma ake yi har Allah fa ake yi wa ba ba za mu ce hindatun din ba hindatun hindatun al- a- a- alkama alkama alkama alkama maimakon sai Allah ya mata zunubi ko su ga suna zikirin la ilaha illallah dinnan sai suka canja faqalu sai suka ce habatun fi sha'aratin baya a cikin gashi habbatun fi sha'aratin baya a cikin gashi baya a cikin wadakalu zahaban Allah ya ce su shiga suna masu sujada masu ruku'u a dudduke sai suka ce akan tuwa ummu ma za a shiga kamar irin wasan yara da suke nuna abin da tafiya ana jan tuwa ku suka ce akan tuwa ma za a shiga kaga wani ai ma me ya haɗa ma wanda yake zaune kan tuwa yake jan tuwa da sujada ai ba ma zan san ruku'u ko sujada ko suka ce akan tuwa ma za a shiga Iganan suka dinga jan tuwa abinsa haka suka shiga garin. bani Isra'il, wa dakalu ya zabuna, suka shiga suna jan tsuwahunsu ala asafihim, suna ja a kan tsuwaiwukansu, haka suka dinga ja, to ba arzana alaihim.
فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا Shi ma يظلمون Allah ai ya iya da su tabaraka wa ta'ala. فأرسلنا عليها ألا يتسمت أي قام رجلا عذابا من السماء إذا سما في حكا جيغو موسى أن مباشي كان أنكم فلبا تتبجي يسجد باكيا بما كانوا يظلمون وقد أقول لك أفسك كثن شسنا وظالم شيء أشكنسا أرسل الله عليهم وطاؤنا في ألا يأيكو موسى فلرا كما النوبة فمات منهم في اليوم سبعون ألف رانا ɗaya mutum fiye da dubu saba'in suka mutu. Haka dai ake ta girbe su yawa ne da su da albarka amma kuma na banza ba wuya a jefe su da kalara ba wuya a jefe su da annoba Allah ya kiyaye mu.
واسألهم عن القرية التي كانت حاجرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم واسألهم يا محمد تنبيه يا أن محمد تنبيه وأن يهودا نظام منك توبيكا دم وتكون يتاسد تاسد لا تنبيه سو أن القرية التي كانت حاضرة البحر تنبيه سجلن نندي يكي باكين شيكو مجاورة بحر الكلزوم ورتكي كتا دقل تكون جشري كنا ريد سي كنا بحر الكلزوم وهي عيلته ita ce kasa ailatu qaryatu qaumi daud ita ce garin mutanen annabi daud alaihi salatu wassalam ma wa qadi ahli akan bai tune ya faru ga mutanen sa ne ai inda su faɗa ma bagayen da labari yake in ya azuni ayin da suke shishigi su sabta cikin ranar asabar saboda abin su an haramta musu asabar da sai da samaki suke yin wato su din kifi ranar asabar wannan na yahuda ne kuma duk yahudan da ya musulunta ma an ɗauke ma wannan ta wani asabar yanzu wajen yahudawa bare kuma ma musulmi ma na annabi muhammad ya ce zai yi magana asabar wato almamuri na bitarki an hore su su bar yin Allah ya ce su yi hutu ran asabar su yanzu hutun su biya zama Allah ya ba su juma'a ta zama ranar hutun suka ce ba su yadda ba ran da kace baka yi halitta ba ka yi halitta duk ta ta ayyana ai karatu ya shige ko ka yi halitta kwana uku uku lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a to asabar nan da kace baka yi komai a ciki ba nan kake huta to mu nan za mu huta Allah ya ce wa man salamin lugubun ni gajiya ba ta shafe ni ba samarin huta wannan daidai an gwada ne dai kaga ai an yi bayanin sa dan dai mutane su san yin abu a hankula a hankula a hankula ba gaggawa to suka ce mu ma asabar muke so dan ranan nan da ka huta to mu ya zama mana ranan nan za mu huta to shikenan sai Allah ya ce to na haramta muku komai a cikin ta komai na haramta muku a cikin na haramta to kuma mutane ne da rayuwarsu a su take aka ce to asu din ma an hana ran asabar ku yi su je kullun amma kuma ran dan dai a zautar da su To, lamma umiru an yi tafarrabu yau mal juma'a. Allah ya hore su su yi hutu ran juma'a. Kalula suka ce ba ruwanmu da ita ba ma san juma'a, la na tafarrabu. Ba za mu yi hutu ba illa fil yawmin ladzi tafarraga fihi Allah sai ranar da kai ma kace kai hutu ba kai aikin komai ba ranar ranar asabar. To ma wannan ranar za mu rike ta ranar hutu. Ko yau mu san shine ranar asabar. Fashin duka alayhi sai Allah ya tsananta musu. Hatta bai da samaki har cin kifin da za su kuma Allah yake kafi. La tashtaji lubi kafi ranar asabar. فإذا جاء يوم السبت إذا أصاب تزور جاءت الميتات كما جرم الله إذا لا أنا أصاب تزور كيبي سي هاو كان وينا كغانا كما غا كيبي نا مو هاي دينك شغو غاري مو هاي زو كيف زوا كذا ran da baran asaba kuma ko ka je burjin ma ba ka komai ba ko ka je burjin ma ba ka ba sai idan kaza yau musalti idan wato fa idan ja yau musalti idan ranar asaba ta zo ja'at al-hitan sai ga kifaye da sun zo wa dakalu bil biyut har sun shigo garuruwa kuma da gidan kaji tazuru alhutan la zibtala a Yunus bin Mata sun zo suna ziyarar kifin nan da ya haɗi Yunus dan Mata ya kabarin sa yana nan a wato ita ailata din nan to duk za su zo suna ziyarar sa nan ailata ko mutane su ga kifi ga shi kaman banza kuma ranar haramun ne su yi ba to kai zan kaza yau mustafi idan ranar asama ta shige la yarawna shay'an min al-bitani ba su ko ko ba su gani ba ba su ga komai ba Allah yake me kazalika nabluhum mun yi wannan ne dan mujarrabe su ma kaniyar su kuna saboda fasikancin su fasikai ne bi sabab su saboda tsaurin kan da suke Allah shi ma yake sanan ta musu kaga dai abin da suka kwabo su kuma an kwabo su wannan fa azam ala saidi bi sai suka ce to yanzu da haka za mu kallama to shikenan sai shi ya ce to ai shi dai Allah ba sai ya kafi su ne ran asabar ba suka ce iya ga shi to ai shi kenan kafi su ran asabar to amma ku dinga wata dabara ma su kifayen nan da suke rashin kunya su go garin ku ku dinga yin ramummuka idan suka shigo ranar asabar duk su haɗa cikin ramukan nan sai ku kama ran lahadi ko ranar litinin ko waye ai dai ku je kun ai dai ku je kun su ranar asabar ko suka ce haka za a yi haka za a yi kika nan fa azamu Allah sai sai suka yi nufin yin su din nan da an wasu wasu lahum shaytanu shaytan ya wasu wasu ta musu inna Allah ma mana'aku ai Allah bai hana ku ba an ta hatadu ku yi wato dabara ku wa kifin dabara mai kifin banza ku yi dabara mai da za ku kama shi bi yau misabti inna ma mana a kunyin an tafi to Allah ya ce dai kafi fara kafi su ne kawai amma dabara ranar asabar ai bai hana ko fi yau misabti sallan ma za a yau musabti yayin da ranar asabar ta zo hazatul miyahu ruwa ya kwaranyo har cikin gari kifaye kuma duk suka taho fil biyu cikin gidan daji wa dur da gidan daji wa ma'a halmitan da kifaye da a ciki a fara a haɗin gufuratan sai jibril ya nuna ɗaya to irami da ya rami sai kifi ya zo ya cika rami ga baki dai sai dare a gidansa falon ma ka shafal ma'u da ruwa ya koma kifaye sai suka zauna cikin rami bakiyar sama ku fil gufurati kifi ya zauna a cikin rami hatta gadan har gobe lahadi fa akalahu ya kama wata faka ya ci wa akala ya ci wa ba'a ya je ya siyar da ragowar rabi hamalan kafiran bani isra'ila suka ga ya samu kuɗi mai yawa kai ya aka yi ne kuma ya gaya musu kowa yake a ai shi ke kuma kowa ya zo ya rami a gidansa shi ba ya ran asabar duk suka zo kuma ya gashi duk kuma sun shiga cikin ramin kowa duk da baki ɗaya to haka aka yi har kuma kashe yin da magana za su fatiha da salatul fashi اللهم صل على انك انت السميع العليم الحمد لله